صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر
العباس الوسيلة إلى الله العباس عم منزون الله صلى الله عليه وسلم شيني عباس دليلي ne izuwa Allah shi ma abin kamun kafa da shine izuwa Allah ذكر التاج السبكي tajin subiki ya faɗa وغيره da wani tajin subiki أن الأرض cewa ƙasa أجدبت في زمن عمر ta yi fari a zamanin sayyidina Umar Allah ya ƙara ta a gare shi فخرج بالعباس رضي الله عنه to sai aka fita sallar sha da ruwa sallah da ake fita an hanyar fari a je a yi to sai sai na umar ya fita da baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abbasu يستسقي yana neman sha da ruwa da shi فأخذ بدب- بدبعيه sai sai na umar ya rike damatsansa guda biyu kwanginsa guda biyu na hannu nan kenan zitsu wannan bai fa aiki wato sai ya rike damatsansa guda biyu وأشكسه قائما ya ta da shi ya tsayar da shi a gabas ya tsa- ya tsayar da shi ya nuna wa gabas shi ثم شكس إلى السماء sannan sai na umar ya daga idansa zuwa sama وقال ya ce اللهم نتقرب إليك allahumma ya ubangiji ai ita an faɗe ta ita ma kai ita ka ɗaya ya ce an ce shi hasan jiro radiyallahu anhu ya ce in mutum ya ce allahumma duk halitta allah sai ta tsaya ta ji me zai ce duk halittan allah sai ta yi cik sai dai kai kuma idan mu ba zai iya lura wannan ba ai allahumma da an faɗe ta sai an tsaya sannan kuma a ɗau magana allahumma ya ubangiji نتقرب إليك muna neman kusanci zuwa gare ka بأن نبيك da babban annabinka فإنك تقول وقو- وقول Ubangiji kai kana cewa kuma faɗin ka gaskiya ne وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha Mhm.
وأما الجدار Ubangiji kai kake cewa amma katangan nan فكان لغلامين ta kasance ta yara ce guda biyu يتيمين marayu في المدينة a cikin gari a cikin garin indakiya kamar yadda muka yi dai a karatu Mhm.
وكان تاته كنز لهما taskar su ce a ƙarƙashin wannan katanga وكان أبوهما صالحا kuma babansu mutumin kirki ne managarci ne bawan Allah shi isa kabiru ya taimake su ya tayar musu da katangar mun karanta ai kila ma ba babansu ne wanda haife su ba kakansu ne ma na bakwai ma gaba kida saboda bai bauta Allah kakansu na bakwai Allah ya kawo kabiru ya zo ya taimaki jikokin jikokin jikoki to Allah kai ka faɗi wannan فحفظتهما fahafattahuma Allah sai ka kiyaye su لصلاح أبيهما wato ka kiyaye musu taskar nan saboda gyaran babansu فحف- فحفظ اللهم to ya ubangiji yau ka kiyaye نبيك annabinka بأنه wato a cikin babbansa ma'ana jama'ar annabinka ma annabinka ne yau Allah ka kiyaye mu mu jama'a annabinka ga ammin an- ga baban annabinka mun tsayar da shi وقد دلونا به إليك ya ubangiji mun taho wato da babban annabinka izuwa gare ka mun sauka da shi izuwa gare ka مستشفئين muna neman ceto da shi ومستغفرين muna neman gafara da shi ثم أقبل على الناس sannan sai na umar ya juyo wajen mutane kuma فقال sai ya ce استغفروا ربكم innahu kana gafara yursilu samaa alaikum mijrara wa yumtidukum bi amwalin wa banin wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan sai na umar ya wayo kuma yake faɗan wannan hmm واستغفروا ربكم istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku إنه كان can غفارا annabinu ya ce mina shirki daga kafircin da kuka yi mu kuma al'ummar musulunci daga zunubai ubangiji mai yawan gafara ne يرسل السماء عليكم sai ya مدرارا aiko ruwan sama a kanmu mai zuba ويمددكم بأموال وبنين sai ya wato daɗe mu da- da da yawan wato dukiya wa banina wato da iyalai da 'ya'ya ويجعل لكم أنا jannatin ya sanya mana gonaki ويجعل لكم ya أنهارا sanya muku korami ta jiri da kake gudana والعباس Ab- Abbasu kuwa shi ku Abbas da aka sa shi a gaban din nan aka yi tawassuli da shi فبدا لجمه sai bakin cikin sa ya damu za ka damu da mutum ya ce na sa ka gaba wajen Allah ta ba tsoro kake yi ka in mutum ya kama addu'a ma ya karke an ce kai bukatar ka bukatar su tafiya ko bai ba kuma bai tafi sabida eh, ya zama bukatar su ta biya ba kai kaman waduwa ne a wajen ka kai kanka ka fi damuwa ma shi ma kuma zai ga yau, eh, ana cewa wani kaza kaza na je na ba- bare mace ta ga ya ma ilmu da sa ka abu ka- ta gaba da ta ce Allah ba kowa bane ba ma in kun ta ga bukatar ta biya kuma kowaye shi komai lalata sa yauwa ga na Allah a wajensa to shi ku Abbasu amman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فبدا لجمه wato damuwarsa ta yi tsaho وعيناه تندهان idansa tana kuka وسبابته ya- ya- تدل على yatsansa da yake tazihi da shi yana kewayawa a kirjinsa وهو يقول yana cewa اللهم أنت الرائد Allahumma ya Ubangiji kai ne mai kiwo لا تحمل الدلدالة to kakka bar wato abin nema ya watse Ubangiji ka ba mu abin nema ولا تدع الكثير Allah kakka bar wannan karyayye بدار بدار a مديعة gidan tozarta ni ba kowa bane amma dai gashi an sa ni gaba to Allah kakka tozarta ni فكفر الصغير yau dai ga ƙarami ma ya ƙanƙan da kai ورق الكبير ga dattijo ma ya yi siriri wato shi ma ya yi taushi وارتفعت to الشكوى ga kai ƙara nan an ɗauko izuwa gare ka ya ubangiji وأنت تعلم السر kai وأخفى kuma kai ka san ɓoye kai ka san ɓoyen ɓoye dukka ya fi dai Allah ka biya dai buƙatu اللهم ya ubangiji فأجسهم to ka taimake su da بسياسك taimakonka ya ubangiji فقد تب- فقد- فقد تقرب بي alƙaumu mutanen yanzu sun yi kamun ƙafa da ni Allah لمكاني من نبيك عليه ni ma ba dan wata daraja ta ba sabida dai matsayina a wajen annabin ka cewa ni baffan annabin ka ne shi za kawai suka kamun kafa da ni ya ubangiji فنشأت دريدة ai sai korarrun hadiri sai ta taru waje ɗaya nan da nan irin girgije da za ga isa tana yawo da shi ai nan da nan kuma sai ya taro من سحاب wato na daga girgije وقال الناس sai mutane suka dinga cewa ترون kunga ترون kunga kunga da hadiri na taruwa kunga kunga ثم تلامت sannan ta dinga ƙara kuma hadiri ya dinga tsawa yana ƙara واستنمت فيها ريح ta yi wato tozo fa- ta dinga taruwa wasana ma kuma hadiri ta dinga yin- tana hawa kan hawa din da aka ga hadiri ya baki kirin wani ya dinga hawa kan wani kamar duwatsu na hawa nan da nan fi فيها harihun akwai iska a ciki ثم هرت sannan fa ruwa ya dinga saukowa ya dinga zo aka dinga kwado musu ruwa ta sakada ruwa mai zafi wanda in ya dake ka ga kamar sakuwa ce ta ruwa ya dinga sakku hadowa ودرت ruwa fa yayi yawa فما برها فما برها القوم mutane ba su tashi daga nan wajen masallacin ba حتى قلت المعارف har sai da suka ja zannuwansu وخاد الماء suka kwa, suka dinga kutsawa cikin ruwa إلى الركب ruwa ya zo musu ƙwauri wajen ya zama teku har ruwa ya zama ya zo ƙwauri nan da nan ولا ذو بالعباس nan da nan kuma sai suka wato faku da abbasu kuma duk aka je aka taru wajensa ana shafa shi a Allahu akbar Allah
يمسكون رداءه suna shafa wato riga abbas ويقولون suna cewa هنيئا لك تاجر الحرمين madalla da kai ya mai shayar da makka da madina haramai guda biyu saboda rijiyar zanzan a wajen su take ‘ya'yan gidan hashimu rijiyar zanzan a wajen su take to kuma gashi yau ya shayar da madina ma da ruwa أمر الله الأذناب Allah- sai Allah ya daɗaɗa sasanni nan da nan kuma sai ƙasa ta yi daɗi وأكسب البلاد gari kuma ya ni'ima gaba ɗaya ونعم العباد Allah ya ji kan bayinsa وفي ذلك يقول Eh mana sai mawaka aka tashi kuma ana ta rera waka sai Hassan bin Sabit ya tashi yana masa waka تعالى الإمام wa qad tataba ajaduna fasaqal gamamu bi qurratil abbasi amma an-nabi wa sin walidi allazi warisa an-nabiy bi zalid bi zaka duna an-nasi أحيا الإله به البلاد فأصبح مخبرة الأجناد بعد اليأس تعالى الإمام
jagoran mu ya roki ruwa shine sarkin mu ya roki ruwa Umar gashi nan وقد كتاب أجربنا bayan farin mu ya bibi juna ƙasa ta yi fari gaba ɗaya وثقل جمام في Sai- رد الأباس sai wato girgije ya share- ya shayar da mu saboda hasken fuska Abbasu gashi أم النبي babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والسن ووالده tagwai din mahaifin annabi الذي ورث النبي wanda ya gaji annabi saboda shi babansa ne ذلك دون الناس shi yau shi kaɗai ya isa ya ce ɗana ne ba wanda ya ce ya faɗi wannan آية الإله به sai البلاد Allah ya raya garuruwanmu da shi فأصبحت بقدرة sai a garuruwanmu ta wayi gari wato ta yi kore duk gashi nan duk ƙasa ta yi kore بعد الياسين bayan da mun ɗaya zai tsammani kuma an ga halaka ta zo to akan yi haka ta ba faru da yawa wannan sunnar wato bayan Allah sak sunnar bayan Allah ce sunna halitta ce gaba ɗaya idan aka idan bala'i ya faru a yi kamun kafa da wani bawan Allah saboda Allah mai kafan addu'a ne amma mu masu addu'ar imaninmu da tsarkinmu ya kai ta karfu shine rikici to don haka ake yin kamun kafa da wani bawan Allah wanda aka ga yana da salaha yana da zamanin harunan rashid irin haka ta faru aka yi fari aka fita a yi a yi ko- roƙon ruwa yau aka fita musulmi suka fita suka yi roƙon ruwa suka yi roƙon ruwa suka yi roƙon ruwa har kwana uku ruwa bai samu ba to akwai wani kirista a fadar sarki din sai ce to mu ma sarki kai mana izini mu je mu roƙon ruwa sai ce na yi muku shikenan gobe suna fita roƙon ruwa suna ɗaga hannu ruwa da sama raddar da ta dinga zubar da ruwa har mutane suka so su yi ridda Allah ya sa akwai wani malami a ciki sai ce sarki wannan abin da suka yi akwai dalili a ciki amma na lura a hannun shi wannan malamin nasu da yake yi roƙarwa na lura akwai wani abu a hannunsa yana nuna wa sama wannan abu kawai sama ta karuwa sa ya kama wannan abun ko menene shi haruna ba ya ce ka je ka kawo wannan abun ko menene shi ce a ba wani abu bane abu yana daga cikin kasusuwan annabawan mu duk mu in fari ya dame mu kawai sama muke nuna wa kashin annabin mu annabawan mu kawai shi kenan ya ta kawo ruwa Hmm? jibi kamun kafa da da da bayin Allah jibi mun karanta kissar shi eh, annabi Zul- zulkifulu eh, yana akwai- daga cikin annabawa wanda shi bayan annabi ma sallallahu alaihi wasallama aka aka binne shi saboda da mutane suka bude Armenia sahabai eh? annabi dana yalo da mutane suka bude armenia annabi dana yalo a a- a fadar sarkin sun je sun samu wani mutum gashi nan a kwance a cikin taskar kayan sarautar nasu sun samu ga wani mutum a kan gado a kwance hancinsa ma ya kai ɗani ɗaya hancinsa ma ya kai ɗani ɗaya ba irin mutane ne na wannan zamani ba ga kuma littafi a wajen kansa sahabbai ne suka tarar da wannan to sahabbai suka ce to wannan mutum da ganin sa dai kila yana daga cikin annabawa ko wani abu wayannan mutane suka ajiye shi dan ga wani mutum ne haka ga magari da ya narke to suka ɗau wannan littafi maza maza aka taso mutum da doki aka ce zai kawo sayyid na umar zamanin kalifancin sayyid na umar to sayyid na umar ya ce a kawo masa ka'abul ahbari ka'abul ahbari ga wani littafi an samu muna so ka fassara mana shi ya san irin wayannan karatuka to sai ya fassara shi ya mayar da shi larabci littafi ne na annabi dana ya la tarihin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama a ciki da al'umma annabi muhammad sallallahu da littafin annabi da komai shine a ciki da kuma shi tarihin mai abu to ka abul ahbar yace mai wannan littafin annabi ne shine annabi dana ya to kuma suka samu a zobensa ga mutum a tsaye ga zaki guda biyu a gefensa to kuma dana ya yana daga cikin wanda sarkinsu ya taɓa jefa cikin wato shingen zakuna zakin ba su yi mako ba suka suka kwanta kusa da shi suka kwanta kusa da shi to sai na wai ce a tambaye su me ma'anar wannan mutum da suka suka ce a mun ajiye shi ne duk in sama ta kima da ruwa sai sarkin mu ya sa a fito daga dansa da sama ta gan shi kenan sai sai ta yi ruwa Eh, sai ruwa yanzu ya ya zo to wannan wannan kenan to haka ake tawassuli shari'u umar bin radiyallahu ta'ala an jikan shehu ibrahim radiyallahu jikan shehu tijani akwai lokacin zamanin shehu da aka yi fari an dade ba a yi ruwa ba aka yi fari sai shehu radiyallahu ya ce da sayyidi ya gaya wa jama'a ranar juma'a a hada kuɗi a hada hadiya a je a karfo sharifin nan jikan shehu tijani radiyallahu yana wajen kakarsa baba sai da ummul khairi hmm? cikin gidan shehu na a je a karɓo shi a ɗora shi a kan mumbari a ajiye kuɗin a gabansa a yi tawassuli wajen Allah Allah ya shayar da mu ruwa to haka ku aka sai je Ali sai ya sana a masallaci aka haɗa kuɗi kaza sai je Ali sai ya ce a je a karɓo yana ya ɗan yi wayo dai ɗan matashi kaza ya san dai me ake yi amma dai ba wani babban ma a wannan lokaci sai je ya ce a je a zo da shi sai je aka zo da shi aka ɗora shi akan mumbari sai je ya ce Allah mun yi kamun kafa da jikan annabinka jikan waliyin ka shehu fulani abul abbas Allah ka shayar da mu ruwa shikenan sai ya ce a dau wannan kudi da shi a kai su wajen kakarsa to aka je aka mayar haka aka yi ni dare na yi fa hajiriya kaman zai tashi gari kaman kaulaka za su tashi har gari ya waye yana farka daga bacci sai ce da kakarsa an yi ruwa ta ce an yi an yi ruwa an yi ruwa ta fito da gudu tana ta da shehu sharif ya tambaye ni an yi ruwa na ce masa an yi ruwa shehu ta ki masa an yi ruwa karamarsa ta ta bayyana to irin wayannan tarihai suna nan da yawa akwai lokacin da kusan arewacin Nijeriya din nan an yi fari ba na wasa ba an yi fari har dai an yi an yi sallar sha da ruwan an yi malamai suka ce da sarki to wallahi a je a gaya wa halifa sunusi sarkin kano su musu mai muradu a wannan lokaci yana wudin a je a gaya masa gafa ƙasa za ta halaka saboda ba ruwa aka zo aka gaya masa aka gaya masa ya ce in allah da za a yi an ce tun daga sudan har ƙarshen maroko sai da ruwa ya game afirka gabaki ɗaya a wannan lokaci ba ma wai a ce ruwa da ya game Nijeriya ba gaba da kowace ƙasa ta ce an yi ruwa ya yi ɓarna ya yi kaza ya yi kaza ita kuma ya san dalili to haka haka ake yin wannan wannan duk wanda ya ce ba wani wanda ba za a yi kamun kafa da wani ba ba za a yi tawassuli da wani ba ƙarya ne ko shi ya san ƙarya yake yi babu dole akwai mai matsayi wajen Allah wanda in kuka sa shi gaba yanzu yanzu Allah tabaraka wataala zai abu bare ma kuma ranar kamun kafa babba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar ce tuba ba ranar tashin kiyama to Usaid bin Hudairin ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna Usaid bin Hudairin tastami'u al mala'ikatu li qira'ati mala'iku ma tana zuwa ta ji karatun alqur'anin sa rawu ibn al asiri ibn al-asir ya rawaito fi asad al gabati a cikin littafinsa asadul gabati sanadihi ilayhi da sana- da sanadinsa zuwa Usaid bin Hudairin din shi kansa shi ya bada labari wa kana min ahsan an nasi sautan ya kasance yana daga cikin mafi wato dadin mutane murya fil in qur'ani yana karanta Qur'ani Allah ya bashi dadin murya dadin falla ce ta Allah an ce dadin murya falla ce ta Allah kuma in Allah ya ba mutum yana nema ya kiyaye shi ga ga baki da to falla ce ta Allah laraba da yawa sun yi tashe da shi maganganu ne da yawa to sai bin Hudayrin dinnan annabi Dawud gashi ya yi tashe da daɗin murya inda yake karanta zaburansa namun daji ma fitowa suke zo su ji karatunsa annabi dawud alaihi salatu wassalam to usaid bin uzair yana daga cikin wa'annan annahu qala usaid bin uzair yace qira'atu laylatan surat al baqara wata rana da daddare na karanta suratul baqarati wa farasul li marbudatun doki na tana daure kusa da ni wa bi jandi ibn li kuma kusa da ni ga ɗana a kwance ga doki na can a kwance a ɗaure ga ɗana a kwance kuma dokin kila ta lala aka yi masa irin wannan igiya da ake sawa mai tsaho yadda za ka lura da magana idan da a cirke ne ba tsoro ɗana kuma yana kwance a waje ɗaya mustadi'un yana kwance qariban minni yana kusa da ni wa huwa gulamun shi yaro ne فجعلت الفرس shi kenan sai doki ta su kwana ta ta- ta yi gudu ta kewaya a cikin igiya ba za ta iya fita ba dai amma kuma ta dinga kewayawa a cikin igiyarta فقمت sai na tashi وليس لي أمر ba ni da wata bukata إلا ابني sai in zo in ɗauke ɗana kar ta hau kansa na taso da gudu in zo in ɗauke yaro kar ta zo ta kewayo inda yaro yake al- alamar da ta gigice in zo in ɗauke shi to sai naga kuma ta nutsu
ثم قرأت sai na kuma ci gaba da karatu وجالت الفرس sai na ga doki ya kuma zabura ya kuma kewayawa وقمت na kuma tasowa da gudu وليس لي أمر إلا ba ni da wata bukata sai dai in zo in ɗauke ɗana ثم قرأت na ga ta kuma nutsuwa na bari dai na dawo na ku- kuma cikin ɗaki na kuma ci gaba da karatu وجالت الفرس sai na ga doki ta kuma zabura ta kewaya ورفعت رأسي sai na in dinga nema wai me yake ba wa dokin nan tsoro ne an sai na ɗaga kai na sama فإذا شيء sai ga wani abu كهيئة الذل- ذلة kai ka ce rumfa ne yana sakowa ga wani abu yana sakowa daga sama kai ka ce rumfa في مثل مساجيه ga kuma fitulu a cikinsa ga, ga, ga wani abu kuma kaman fitulu a cikin abun A- a- yana sakowa مقبل من السماء yana tahowa daga sama فهالني ai sai abin nima ya razana ni فسكت sai ne shiru da karatu na shiga ɗaki na kulle na ce yau dai ba, ba, ba, ba wasa shi kenan nima ya na shiga ɗaki na kulle ne shiru فلما أصبحت yayin da na wayi gari غدوت على رسول الله sai ne sammako wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فأخبرته sai na kara na gaya masa labarin فقال sai annabi ya ce اقرأ يا أبا sake wannan karatun ya kai baban ya haya i karatun nan karanto mana فقلت sai na ce قد قرأت ya rasulullahi in da ne karatun nan fa فجالت bajalatul faras doki na ba ta zabura da gudu kan nayi kuma abin nan nace ya kuma dawowa ya rasulullahi ai shiru dai Ah.
وقمت ليس هم لي إلا ابني sai na tashi da gudu ba da wani bukata sai dai in je in dau ɗana فقال لي sai annabi ya ce min اقرأ يا أبا يحيى ya baban ya haya karanto mana qur'ani abinda muke so mu ji kenan فقلت sai na ce قد قرأت ya rasulullahi da na karanta fa فجالت الفرس doki na ta kewaya قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace اقرأ يا أبا هدير ya baban Husayr karanto mana qur'ani dai abin ya zo yanzu Al- shi manzo Allah ya lura abin alheri ne ba abin tsoro a ciki fadi yake ƙara karantawa dai dan kowanne abu shi yana in ya rasulullahi in na karanta fa jiya da na karanta fa kaga abin da ya faru to وقلت sai na ce masa قد قرأت ya rasulullahi da na yi karatun فرفعت da رأسي na daga kai na jiya فإذا كهيئة الذل sai ga wani abu kamar rumfa يا المساجد akwai fitilu a ciki sai فهالني abin ya razana ni sai فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace تلك الملائكة kake ji tsoro wa'annan mala'iku ne تنول صوتك suka sauko dan su ji wato karatun ka mala'iku ne suka zo jin karatun ka ka ji tsoro ka gudu kuma Ha?
ولو قرأت da ka ci gaba da karatu حتى تصبح haka wayi gari لأصبح الناس da يدخلون da mutane sun wayi gari suna sun ga mala'iku jiya da yau an wayi gari ana ganin mala'iku to wai da ka karanta yanzu man ko za su zo mutane su ga mala'iku da idan su
هذه شواهد wa'annan shaidodi ne duk muka kawo مقتدفة wa'anda muke yanyanko من كرامات na الأولياء daga wato karamun waliyai أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama والذين لا يشك آدم wa'anda ba wani ɗaya da yake kokwanto في ولايتهم cikin walittarsu da وصلاحهم gyaransu لا مسوية بعدها To tun da haka ne ba wat- ba wata mashi ba wani abu wani da zai zo ya halarta bayan waɗannan wato karamomi da muka kawo بإنكار كرامات ba الأولياء wani wanda zai zo ya halarta wato musun karamomin waliyai من باقي الأمة المحمدية wato waliyai na shauran al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم kila zai ce to ai waɗannan ba sahabbai bane ai waɗannan kaza ka to bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba أنها أمة مباركة ita wannan al'umma ta al'umma ce mai albarka لا يدرى أولها خير ba a sani ba wai mutanen farkon ne suka fi alheri أو ko آخرها ka mutanen ƙarshen ne suka fi alheri wannan hadisi ne kyakkyawa ko suyudi ya fitar da shi a cikin jami'u sagir nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummatun mubarakatu al'umma ta wannan al'umma ce mai albarka la yudra awwaluha khairun aw akhiruha ba a sani ba na farkon ne fa alheri ne ko na na ƙarshen nata misali an ce ruwan farko da shi yabanya take fitowa da shi tsiro yake fitowa na ƙarshe kuma da shi idan dinan shuka yake fitowa idan idan da ba a yi na farko ma me amfani na ƙarshe idan ba da ba a yi na ƙarshe ba me amfani na farko dan dan kara ya fito kawai babu abinci a ciki me amfanin sa to ma'ana al'umman manzo Allah sallallahu da na farkon da na ƙarshen da alheri ne a ciki alherin ma an fi ganin sa a mu al'umma ƙarshe saboda nan id- za a ga idan hatsin nan za a ga iz- musuluncin nan za a ga imanin nan za a ga ihsanin nan za a ga sanin Allah ma nan duk za a dabi kaila ta zo an fi ganin sama a na ƙarshen duka baki ɗaya to بمعنى أن الولاية wai ma'anan magana cewa walita التي تتعلق bi hal ummatul muhammad da al'umma annabi ta bude da ita لا مانع من أن تقدم بها ba wato wanda ya isa ya hana cewa za a cika da ita da walita aka bude annabta da an rufe ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe annabta la nabiyya ba'di rannan ya bude walittaka kuma man kuntu maulahu fa aliyu haza maulahu duk wanda ni jagoransa ne aliyu gashi jagoransa ne ga sai na abubakar siddiqu nan gashi nan to haka kuma walita haka ta fito ta sufayen nan kuma ta hanyar sayyidina alim ta hanyar ‘ya'yansa tana nan ta hanyar Hassan al-Basari ya sha sufanci ta hannunsa Habibul Adami Ma'aruful Sharki Junaidul Bagadadi daga zamanin Junaidu kuma duk wanda ta tawasu ga baki ɗaya ɗariƙoƙi suka fara kuma gashi nan fi da Abdulkadir Jilani Ahmad Rufai radiyallahu ta'ala an har zuwa kan Shehu Jani radiyallahu an haka har kuma zuwa Faila ma kuma shikenan da an shafa fatiha an tashi dan zuwa Faila kuma gashi nan duk abun walita gashi nan ya bayyana duka baki da to yanda da walita aka bude al'ummar sai da an kulle annabta to kuma alherin Allah bai kare ba al'ummar nan ta manzo Allah alheri yana nan a cikin yanda mutum yake ganin sharrin gashi nan bajabal asaka kuma alherin yake dama alherin ne ya dawo sharrin duk in daga fitila sai kaga inuwa duk inda kaga inuwa to ka tabbata fitila tana nan a wajen haske na nan a wajen wa'annan sharri duk da ake gani a tabbata alheri yana nan a ɓoye da ba alheri kuma sharrin ba inda ba adamu iblis kuma shike ranar da ɗayan adamu suka kare gaba ɗaya mai iblis zai zauna ya kuma shike na ranar shi ma sai ya kare amma in dai ɗan adam yana nan a iblis ma yana nan yana da abokin fada yana kaza kaza to duk in ga sharri alheri ma'ana yana nan duka ba ɗaya haka za a taho haka har tashin kiyama yana daga girman al'ummar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta annabi Isa dan Maryam idan ya sauka sai ya zo ya tarar da al'ummar nan tana da limamin ta wanda shi kansa annabi Isa bayan limamin nan zai yi sallah kila shine mahadul muntazir kila kuma wani bawan Allah ne da zai zo ya samu hatta shi annabi Isa shi zai zai yi sallah a bayan wannan limami da zai zo ya tarar kana ma'ana alheri yana nan cikin al'ummar manzo Allah har tashin duniya din mu je dai abin da mai littafi zai faɗa ma kan mu cika shi da surutu to ولا أرى أصلا ni ba na gani a asali لإنكار كرامات a ce الأولياء a yi inkarin karamar waliye amma dai kuma Allah ya hukunta an yi kuma har abada ma za a yi ta yi to وموجزات الأنبياء da mu'ujizozin annabawa سوى إنكار فضل الله duk wanda ya ga yana inkarin karamar waliye yana yin inkarin falala Allah ne yanzu da Allah yake yaki فأتى wato wajen yalwar falalan Allah yalwar falalan Allah ita yaki da ita kwarai kuwa man mutum ya gama rowa da kayan aljihun sai kuma har abun Allah ma yake rowa da shi ko sai yanda ya ga dama Allah zai yi ba kuma Allah yana ce kamar Allah yana ce masa ahum ya qasimuna rahmatar rabbi yanzu ni'imar tawa ma wani ne zai raba min ni zan raba ko wani ne zai raba mu to in ni zan raba kyale ni ba wanda na ga dama hmm? Allahu alama haifiyar ta risal Allah ya san inda ya dace ya sa abunsa duk da dai kila mu ɗan adam abin da haka ba za ta yi mana ba da dai a ce kaza kaza to ba Allah ba kenan Huh? to gane to da da falalan Allah mai yalwan nan yake faɗa ومواهبه وفرة da baiwarsa je wa faratan mai yalwa وقناعاته كثرة da kyautocin kyautocin ubangiji dai masu yawa وهو إنكار to musu ne لا موجد له ba wani abu da ya karfafe shi من نقل na nafsi ولا عقل ko kwa na hankali hankali bai taimaki wannan musun ba kuma karatu ma bai taimaki wannan musun ba wauta ce kenan da hauka kawai ba wani abu الصحابة رضوان الله sahabban عليهم annabi wato amincin Allah wato yardan Allah ta tabbata a gare su الذي يختم أحد الولاية ba su cika walita a zamanin su ba ba sai shi kenan bayan mu ba wata walita ba kata da ai su zo su yi maganar walita وإن ما كتموا أهل الصحبة zamanin sahabbantaka suka cika tunda annabi ya koma zuwa ga Allah ta wato shi kenan kuma ba zancen sahabi dama ma'anar sahabi wanda ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma gani na wancan zamanin tun daga waliyai Allah yana buɗa musu al'umma annabi Allah yana buɗa musu wa'in suna ganin manzo Allah amma ba za a ce musu sahabbai ba su kuma wa'annan wa'ansu siddiƙai ne da suke da wani matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma tun ranar da annabi ya bacci sallallahu alaihi wasallam to shikenan zancen sahabbantaka kuma ta kare sai dai kuma tabi'i sai dai kuma wanda yake bin sahabbai to shikenan ya ishe shi ya ga wanda ya ga annabi shi ma ya gani annabi Musa alaihi salatu wasalam ai mun karanta ya nemi ya ga Allah tabaraka wa ta'ala abin bai faru ba ya ga dai hasken Allah falan ma tajalla rabbuhu liljabal to sai ga shi ranar Isra'i kuma ga manzo Allah shi yana shigewa ya gano in ya zo da annabi Musa annabi Musa yake koma shi wai dadi yake duk dai ban iya gani ba amma na ga wanda ya gani ai na gani in ka ga wanda ya ga abu to kai ma ka gani to tabi'ai sun ga sahabbai shi kenan sun ga annabi su ma haka kuma haka har tashin kiyama kuma bai hana kuma wani Allah ya buɗa masa ba to sahabai ba su rufe wato maganar walita ba sun rufe dai maganar sahabin taga kenan والولاية إذا walita yayin nan باقية wato tana nan wanzajiya ما دام على وجه الأرض muddin dai akan ƙasa Allah akwai من يقول wanda zai dinga cewa الله Allah Allah Allah in dai akwai mai zikirin farji mai zikirin Allah Allah Allah Allah Allah to akwai walita akan ƙasa Allah kuma ƙasa na nan lafiya wannan hadisin turmuzi ko hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kiyama ba ta shi ba sai ba da cewa Allah Allah akan ƙasa Allah malamai ka je ka duba eh, littattafan sharhin hadisai kaga abin da mal duk masu sharhi nan bayan Allah ne su kansu wallan imma nawawi imma su asqalani din imma su waye din da suke sharhin wannan suka ce me ma'anar wannan hadisi ma'anar wannan hadisi walita tana nan akan ƙasa Allah saboda kiyama ba ta shi ba sai an rasa mai cewa Allah Allah ma'anar wannan har ƙarshen duniya akwai masu zikirul fardi wannan zikirin ba na wasa bane ba zikirin ƙananan waliyai bane ba la ilaha illallah la ilaha wannan ya fi sauki amma zikirin fadi zikiri ne na majzubai ba kuma wai irin masu hauka wannan sama sa a'a zikiri ne na waɗanda suka kai tauhidin zati ha? sun shiga tauhidin sifa sun shiga tauhidin ismi na Allah har sun kai tauhidin zati ma'ana ke dan su ba zancen wai ga wani wanda aka kore ko ga la ilaha ba wani ubangiji illallah sai Allah ma'ana ga wani abu an kore gashi an tabbata su ba su ga mai abun korewa ma ba zai su kora ba da haka ma wa'yansu wa'yansu illallah la ilah sai Allah ba wani ubangiji sai a- ce wani ina kan mu ce ba wani ubangiji kuma kafin mu ce sai Allah mutuwa ta ɗauke mu kuma mu tafi kafirai a wannan makamin wa'yansu mazaje ne wani kos ne a musulunci ba komai la ila ila ita ce asali Ha, ita ce abu wannan wani kos ne musuluncin mahawa kos ɗin wa'yansu mazaje ne to wa'in su wa'inda suka kai tauhidin zati ma suka ce kuma da kuke cewa illallah la ilaha illallah din har kuma din dai ai kuma kun ce la ilaha ko ai kuma dai kun gano in ba rami ne ka zanta rami Allah Allah kawai suka ce sabida me sabida da la din da ilaha din da illa din duk wanda wani tarkace ne muradin dai Allah la ilaha illa ba wani ubangiji sai me wa'annan ba wani ubangiji sai ai duk ba wani rawa bane sai Allah ma'ana Allah shine cin dan da ta aje zikirin Allah din Allah Allah kawai zikirin fardi to wani wani amma fa mu tagajan tagajan mu musulmi da la ilaha illallah mi tabuga ta har Allah ya kai mu zikirin fardi amma manzo Allah yayi gaskiya fa manzo Allah ya ce kiyama ba tashi ba akwai mai cewa Allah Allah wannan shi ake cewa zikirin fardi to muddin akwai masu zikirin fardin nan hmm? to ka tabbata walita na nan waliye na nan sai ran da aka rasa masu zikirin fardin nan kiyama ta tashi to kuma inda za mu ga wani lamarin Allah yau ba zikirin fardin ba ma zikirin la ilaha illallah ma ake ta cewa an kafirci an yi kaza bai aka faɗa kenan an faɗi banza a yi shiru a yi shiru to kuma aka yi shiru dan wannan din ma aka ba a samu wancan din ma aka yi shiru a wannan kuma ai kuma shikenan kiyama ta tashi hmm? To, وما دام على وجه الأرض muminin, muddin dai akwai mumini a kan ƙasa متكئ mai tsoron Allah, بخلاف to ma akwai walittaka tana nan don gaskata faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala ألا إن أولياء الله sabida wancan na alifi wannan abu ne a boye a wani ba wani ba wani sanci ne da shi ba da zaka sani in ma ka samu mazajen da tijan kwarai da gaske ba wani abu da zai nuna ma ba ka san ma yana da wannan abun ma tantirin mahajubi za ka gani dan ya koye kansa ya san- sai ya sha wuya Hmm? mu ne samari ba mu da kwantoro kuma ba mu san tsada abu ba haka shehu ya ce ko eh, ai ta abu ka san akwai abu amma ta ci da ya ganci kim bai san ma an ga ka ce kai ran ba kai to Allah ya kama shari'a da ban san ma wani abu ba ya ma kore kai nuna ma ma bai san komai ba to saboda abu to ka gani to amma ga wanda aka sani kuma ai dai ka san bawan Allah ne bin Allah ko ai akwai bawan Allah wanda kai da kanka zaka ce wani a wallahi wani bawan Allah ne ai mu ma muna faɗa haka ko to mutum da irin wa'annan akan ƙasa to walitana nan waliyai na nan ألا إن أولياء wato gaskiya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Mhm.
ألا إن أولياء الله cewa waliyan Allah لا خوف عليهم ba tsoro a gare su ولا هم ba يحزنون za su yi bakin ciki ba الذين آمنوا su waye waliyai su ne wa'annan da suka yi imani وكانوا يتقون kuma suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah kai kyau mun ji daɗi ma Allah ya saka da alheri Allah ya saka Muhammad da alheri wannan kisoshi sun yi amfani Hmm, to Hmm?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك يهودا وسنا تنبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين ga labarin ذي القرنين wai waye shine me ya labarin sare dinnan wato ismuhu iskandaru sunansa iskandar sunansa kenan walam yakun nabiyan ba annabi bane shi zulkarnaini walaysa huwa iskandaru misra ba shine kuma iskandar din nan da ya gina iskandariya ta misra ba akwai zulkarnainin da ya gina misra ita ce ake ce mata iskandariya saboda sunansa ma'ana shi ya gina iskandar iskandariya shi kuma sunansa iskandar alexander da tura suke faɗa to ba kuma shine wato iskandar wanda ya gina misra ba haza iskandaru wannan wani iskandarun ne qablahu kafin wannan shi wannan iskandaru da ya gina misra wato ya zo ne kafin annabi isa wancan kuma iskandaru wanda qur'ani yake magana sa almajirin annabi ibrahim ne alayhi salatu wassalam sa'ihum wani matafiyi ne arabiyun balarabe ne shi wannan wanda qur'ani yake magana sa muslihun mai gyara allazi yabdu wanda yana bayyana a karatu annahu min ahli yaman balarabe ne mutumin yaman balarabe ne mutumin yaman ko li'anna ahlal yamani domin mutanen yaman hum allazina yatasammawna bi azwa'i su ake ambato da zu zu kaza zu kaza zulkifli zulqarnaini su ake ambato da zu Wayan- wa- wannan abin da yake bayyana kenan kasirun fil yaman zuzu dinnan tana da yawa a cikin yaman to alhamdulillah shau bai za- yanke ba saboda shi ma ya bi maganar asqalani ne ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar al-asqalani a cikin sahihul bukhari ya kawo bincike mai yawa da maganganun malamai da maganganun mawaka waɗanda suka nuna cewa wannan zulkarnain din nan mutumin yaman ne mutumin saba'u garin balkisu din nan sarauniya balkisu mutumin saba'u to mu musulmi wannan shine abin da galibi malamai suke tafiya a kansa cewa wannan zulkarnainin balarabe ne mutumin yaman to amma kuma turawa su ma suna nan da nasu rumawa da waye suna nan da nasu shine wannan alexander da suke ta nuna kwaikwayansa shi kuma mutum ma- magadoniya ne zulkarnain magadoni ha? Eh, eh, wato ya ci duniya shi ma ya kewaye duniya ya yi kaza shi ya kafa misira ma shi ya kas- kafa misira ma tun zamanin annabi ibrahim aka yi shi ya yi karatu hannun annabi ibrahim kaza kaza kaza ko kuma ma tun kafin wannan don waɗannan a haramai din nan tun kafin a yi tsufanu aka yi aka yi su to abin da ya sa waɗannan saɓani suka faru dukansu gindinsu ɗaya kamar yadda za mu zo da larabawan da rumawan gabaki daya da farisawan yau duk wanda suke yaki din na ƴaƴan gida ɗaya ne ba da da- duk ƴaƴan wato hamu ne dan annabi nuhu ƴaƴan ƴaƴan hamu ne dan annabi nuhu alaihi salam samu shi annabi nuhu yana da ƴaƴa uku annabi nuhu alaihi salatu wassalamu bayan an sauka daga tufanu ya sauka a iraki da mutum tamanin dama ya hau jirgi shauran kwa duk dabbobi ne da aka sauka ma duk raguwa suka mutu mutum uku ne suka rage maza sai mata kuma wa'annan adadi to annabi nuhu ya au- ya aurar da ƴaƴan nan nasu ne samu da hamu da yatusu wa'annan su suka haifi duniya gaba ɗaya shi samu ya haifi arafa shi samu ya haifi arafa ya haifi arab larabawa ya haifi rum rumawa din nan gabaki daya shi ya haife su ya haifi farisa farisa wannan gabaki daya iraniya wannan duk gabaki daya duk ya ake ɗayansu ne ala'ayi hasi ƴaƴan mutum ɗaya ne duk gabaki daya wa'annan kenan su da haka ake rikici a kan wani ce mutumin rum ne mutumin ce a balarabe ne ala iya halin kusan duk abu ɗaya ne duk duk baki ɗaya sai dai kuma an mun dawo kuma kabilolin jama'ar zai iya zama ko kowanne daban ko kuma kamar yadda sawu ya tafi cewa mutum biyu ne mutum biyu ne akwai zulkarnaini karami wannan wanda tura suke maganarsa akwai wannan zulkarnaini babba shine wannan wanda qur'ani yake maganarsa to Allahu alam Wa'an- wannan kissa tana daga cikin kissa mai wuya mai mai rikici kila abun haka ike gashi nan wani abu ne da gashi zaka je ka kama kila ko yan su ilgazi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wa'annan suna daga cikin abin da ba wanda zai san fasara sai wanda abin ya riska ya ga abin da idansa ya juju wa ma juju kaza kaza suwaye ina suke kaza kaza kaza za su zo su kaza za su zo su kaza kila wani wani abu ake nufi kila ku a'a mutanen ne ga su nan dujal kaza Allahu alam sai wanda abin ya riska shi zai ga fasara abin da idansa amma gaskiya ne Qur'ani ya faɗa gaskiya ne hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa gaskiya ne amma kakka damu kanka da jira ko kana so ka ga ka- ita aiki kai dai in an haɗu shi kenan in ba a haɗu ba da abin da duk za su zo da shi kayan aiki dukkan aka abu kaza kaza kaga dai ka balbalce garin faɗa da jira da kaza kaza da kaza kai kuma baka yi aiki din ba duka ba kila ma abin ya zo ba irin yadda ka sani ba nawa ne suka jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Yahuda da yazo kuma ba su iya bada gaskiya da suka ce ba shi muke nufi ba wanda zai zo ba Yahude ne amma ba balarabe ba to shine ake rikici jin tsoron irin wannan jira to shi samu ya haifi arafa larabawa rumawa farisawa shi kuma dan annabi nuhu hamu shi kuma shi ya haifi sabaka shi ya haifi sudanu bakar fata duk mu kenan duk mu ayansa ne ga baki daya tun daga sudan din ta larabawa din da kuma ethiopia din habasha din habasha din duk wannan abu kuma ka kwararo wannan afirka haka zo wannan afirka ta mu haka zo jikin teku da legas wannan mu afirkan duk mu 'ya'yansa ne duk ga baki daya shi ya haifi barbar kuma barbar kuma wa'annan larabawa na afirka wanda muke cin su fararen buzaye ko kwa laraban gaba daya tun daga barkatu gari ne tun daga garin gaddafi din nan libya tun daga barka ta libya har ka shiga teku ta bakin maroko ka shara murtaniyawan jazair da maroko magaribin duk gaba ɗaya wa'annan su ake cewa barba duk gaba ki daya wa'annan su ake cewa barba shi ya haife su sannan ki- su ake ce musu zanji kuma wa'annan su ake ce musu nigur da da turanci ko su ake ce wa nigur kuma wa'annan su ne bam- barbar zanji sannan kibdawa na misra kabilan misra ainihin yan asalin misra su ne kibdu wa'annan laraba duk zuwa suka yi ba yan asalin kasar ba ne duk gaba daya wa'annan jama'an fir'aunu da kaza nigur da wannan kibdawa dinnan su ne asalin mutanen Misra da kuma Nuba wa'annan eh, mutanen Misra wanda sun kusa boda da Sudan da ake ce musu nuba ko a ce juba da wayannan dai duk duk san irin wayannan wayannan duk ƴaƴan hamu ne Sudan Barbar Tibdu duk ƴaƴan hamu ne sai ya fi su shi kuma ya fi su shi ya haifi sa'alibatu wayannan indiyan daji da ake ce musu indiya hem da ake ce musu dinnan indiyawan daji suna da yawa a duniya kasashen turai da kasashen amerika kasashen ina suna da su wa'annan indiyawan daji dinnan wa'annan ƴaƴansa ne sune sakalibawa sai ya juju wa majuju duk ƴaƴansa ne ya juju wa majuju dinnan mu duk halittan duniya ɗaya ne cikin ɗaya ne cikin su sune taran gaba ɗaya sune taran gaba ɗaya sai turku turkawa wayannan mutanen Turkiya da waye Turkawa din nan ake faɗa. Turkawa din nan su kuma ragowar magoliyawa ne, mangoli da ake cewa da kaza kaza. To, Indiya, Sa'alibatu din nan, Indiyawa sun shiga cikinsu da abu. Wannan ya jujo ma din nan canawa da wane ne duk da baki ɗaya rasha da waye duk sun shiga waɗannan wurare duk ya jujo ma juji ne waɗannan dama sun ninka duniya ma wajen rabi ko a kirgen mu na yanzu ka ce za ka tara hindu da sindu ko wato gabas ta ƙarshe ga baki ɗaya ta haɗe duniya kusan ga baki ɗaya to waɗannan duk ƴaƴan waɗannan ne ga baki to haka da larabawa da rumawa wani zo za ka tarihi yana cakudewa saboda kusan abu ɗaya ne da asalinsu ɗaya ‘ya'yan ishaku ne laraba ‘ya'yan annabi isma'ilu ne alaihi salatu wasalamu su kuma yahuda rumawan ‘ya'yan annabi ishaku ne alaihi salatu wasalamu to yana daga cikin rikicin tarihinsa ina sunansa zulƙarnaini mai ƙaho biyu ma'aboci ƙahon guda biyu kila ƙahunhunan ne shi kuma Allah ya fito mar da su mutum ne amma mai ƙahunhuna guda biyu kila haka Allah ya shi kila a'a saboda ya ya mallaki mahudan rana da mahaɗan rana shi sa Allah shi sa aka ambace shi ma abocin ƙahunhunai guda biyu saboda hadisi rana tana fullowa a ƙahon shedan ka aina fula a wannan lokaci tana faduwa kuma a haka ka aina bula a wannan lokaci sai dai in ka faɗi ka faduwa kuma a yi sallah to kila wa'annan ne kawuna duk ko saboda ya mallaki wa'annan abubuwa guda biyu da maganganu dai da yawa akan ma ma'anar ma'anar ma zulkarne ne duk gaba gida kila kuma saboda ya mallaki hadarar sufa da zati hadarar sufa da isminsa ko shi zai zama zulkarne ne kila gashi abubuwa ne dai shafa'i kila saboda ya mallaki shafa'i me ne yake tsara to ba kuma lafiya ka lokaci zo kai shi ta aikin su kai na kai naka yawa kila kuma saboda ya mallaki shafa'i Allahu alam saboda haka to suna tambayar ta ga shi wannan zulkarne ne yana daga cikin wanda da ya kewaye duniya kuma ya mallaka to turawa suna nan suna ta cewa wannan kisa da qur'ani ya kawo kaza kaza suna ta maganganu a kanta ikon Allah wannan technology na zamani yanzu Allah ya tabbatar tun zamanin Abbasawa dama akwai kalifan da ya sa shi sai an je an nemo mai wannan katanga in dai tana nan ya tashi wani mutum wanda matafiyi ne ya san kan duniya ga baki da ya ba shi guzuri ya ba shi sai da ya shekara biyu sai da ya shekara biyu ya zo da labarin lalle ya je ya ga katangan nan ya ga ragowa kayan aikin nan da aka yi ya ga ragowa bulallukan nan da na karfe wa'inda aka yi da su da kaza kaza wannan akwai tarihin cewa ya je ya ga ragowa to yanzu kuma a ilimin zamani yanzu an ga wajen cewa yana nan cikin turkiya yana nan cikin turkiya da katangar da ragowa katangar da kaza illa wa'annan mutane ba zancen su shin sun shigo duniya kamar yadda matafiyar shehu tana nan abin da zai faɗa ko ku a'a wa'ansu mutane ne a ɓoye irin yadda kuma finafinai suke nuna ga su yanzu wa'ansu mutane ne a ɓoye in lokacin su yaje Allah zai shigo da su cikin duniya su zo su yi wa'annan barna wannan kuma yana wajen Allah sai ran da wanda ya halarci lokacin ya halarta sannan zai gani to suna tambayar ka wato zulkarnain din nan ko to saboda mutanen yaman su suke amfani da zu zu zu din nan suna ya tsalo naka an zulkarnaini suna tambayar ka wato ga labarin zulkarnaini Qul sa'atlu alaykum minhu minhu zikra zikira kun ga ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'atlu alaikum zan kissanta muku zan kissanta a gare ku minhu ai min halihi daga halin zulkarnaini din nan zikiran kabaran zan ba ku labarin sa inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Ubangiji yake cewa inna makanna lahu fil ardi mu ne muka kafa shi akan ƙasa inji Ubangiji mu muka sarauta shi akan ƙasa muka ba shi komai mu muka sarauta shi akan ƙasa kuma makanna lahu fil ardi ko bi tashili sayl muka hore ma tafiya kuma tafiya ba ta yi mara wahala sabi duk duk wani kayan aikin tafiya in teku aka tara mun ba shi abubuwan da zai auce ku da shi in wani ko me aka tarar dai jirgi dai bai zo ba a wannan lokaci sai dai in kuma wani abu ne na nan gaban zamani amma duk wani abu da irin tafiya ta wannan lokaci in tafiyar da wakan ce in kuma tafiyar da cikin kankara ne za a yi abin da za a hau kan kankara ne in tafiyar ruwa ne abin da za a hau kan ruwa dan har ya shiga tekun duhu da kaza kaza to Allah ji ya hore masa yana daga cikin abin da littafin kilila wa jumna ya kawo cewa zulkarnaini a cikin rundunarsa duk wani nau'i na sana'a akwai shi a cikin rundunarsa duk wani nau'i na sana'a to akwai shi a cikin rundunarsa duk abin da ya tarar cewa sana'a kaza ce za ta yi wannan abu to sai a ce ina sana'a ina yan sana'a kaza to ga aikin ku ga aikin ku yana daga ciki da yaje zai faɗa da sarkin Indiya sarkin Hindu kasar Indiya da yaje tare sa da yaki ya tarar da mutanen Indiya mutane ne masu giwa waji giwa suna da giwa idan an zo an yi sahun yaƙi shi ke na yasa giwaye a kan gaba to ai zai iya doki ba zai iya doki da aka giwa tsalle zai iya gudu bai saba da ita ba to da an gara giwa ta take duk gaba ɗaya su kuma su bubbuje ragowa to haka ko aka yi zulkarnain ne bai san wannan ba aka zo aka buga yaƙi indiyawa suka fito mata giwaye suka zo suka tattake mata jama'a ya ce to haka suke to aka tsaye da yaƙi zulkarnain ya ce to a kirawo duk masu sana'an tambaye su yahu ba za a yi wannan makera suka ce a wannan ai mai sauki ne ai yanzu tagulla za a je a samo sai mu yi doki da mahayinsa din na tagulla doki da mahayinsa din na tagulla a yi ma ado kawai mutum ne a balarabe ne gashi akan doki gashi amma cikinsa fanko to sai a sa albarushi sai a cika cikinsa da albarushi idan an kusa buga idan an kusa buga yaki sai a kunna wa albarushin nan wuta ba za a ganta a sarari ba tagullan nan da ta wuta har ta zama wuta ita ma to da giwa ta zo ta sa wannan hancin nata ta murdo tagulla din nan sai ta kone to giwaye nan za su biya kansu yace haka za a yi maza maza a je a ina ne a kasar da ake samun tagulla to za a ce gari kaza yana da phosphor gari kaza yana da kaza uranium gari kaza yana da kaza wannan ba cikin yanzu ake wannan ba aka ce aure ce maza maza a je a zo da ita nan da nan aka dinga zuwa da tagulla mala aka hauke rakera kuma aka hauke rakera aka kera rinduna ga ta nan akan dawakai da kuma jinna tagulla da kaya da makamai da komai an musu aka cika su da albarusai aka cika su shikenan dama an ce shekara kaza za a kuma buga yaki shekara kaza da za a kuma buga yaki shikenan aka zo duk aka jera su waɗannan a kan sahu kuma aka yi musu taya ta karfe ita ma a kasan su wanda za a dinga gara su su dinga tafiya kai dai za ka ce kawai mayaka ne ga su nan suke sukuwa suke gudu aka zo aka jajjera su akan gaba shikenan fa aka ci to bismillah kuma indiya suka sako giwaye sarkin hindu kuma ya sako giwaye wannan wato tagulla ta dan wuta ta zama wuta ita ma da giwa ta zo ta sa wannan hancin nata ta murdo mutum da wani abu shikenan sai ta kone in giwa ta ji zafi ta zuya ba ta tattake haka giwaye kuma duk suka tattake su kuma shi ya biya akan da wannan ya nasara akan mutanen hindu to haka yake akwai wanda ya yake su ma da duhu duhu zai tura musu ma Allah ya hore ma abubuwa gashi nan ya tattake mutane su gaba ɗaya duk an bi shi to wannan yana daga cikin wato abubuwa na zulkarne ne inna makanna la mu ne muka sarauta shi akan ƙasa in ji Allah to ko wani gwamna ne ya sarauta wani Allah yana takama bari a ce shugaban ƙasa kaza ne ya sarauta bari a ce kuma wani daga cikin waɗannan manyan duniya wanda ya sarauta to Allah ya ce mu muka sarauta shi kuma mu muka hore ma komai muka hore masa tafiya akan ƙasa fattaba sababan wa atainahu muka bashi min kulli shay'in daga kowanne abu ya ataji ilayhi da yake bukata zuwa gare shi sababan dalikan hanya zuwa ga shi فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تذرب في عين هنيئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم husna fataba sababan sai zulkarnaini ya bi wannan hanya da muka hore masa salaka dalikan ya bi hanya ilal magharibi yayyo kuma yamma mahudar mahadar rana kuma da nan aka fara ko ya bi- yayyo hanyar wato magharibi mahadar rana hatta idza balaga magharibar shamsi har sai da yaje inda rana take faduwa malamai sun ce ma'ana inda rana take faduwa yanzu kuma ya biyo har ta turkiya har sai da ya zo ya fado atlantika din atlantika din nan ya sabida me aka ce rana take faduwa sabida a ido dai nan take faduwa ko teku ne a gaba bai san me a nan gaba ba ya an kana gaban teku baka san me za ka dai ga rana ta zo ta silmiya zaka ce rana ta fada a nan wajen ko wani katon kogi ma kake sabida yanzu teknolojin zamani turawa sun gano wannan waje yana nan a cikin turkiya sun gano wannan kogi wanda zulkarnain ya zo ya tsaya a wajensa kuma sun ga teku ne na tabo ruwa ne da tabo baki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya faɗa din nan to duk turawa sun gano wayannan abubuwa duk gaba- duk baki da to wato ya bi wannan sababi waje da haka ga rubu sai ya samu ya bi fadda ba a ɗariƙan sai ya bi hanya ilal magaribi zuwa mafaɗar rana hatta idza balaga magaribar shamsu har sai da yaje inda rana take faduwa mawdi a gurubi ha wajen faɗawarta waje da sai ya samu rana ta garubu tana faduwa fi ainin a idan ruwa hami'atin na tabo za ta ham'atin ma'abociyar tabo wa hiya tin shine tabo al aswadu baki wa gurubu ha faduwarta dinnan fil aini a cikin wannan idan ruwa dinnan fi ra'ayil aini wai a ganin ido ne an ba haka ba rana ta ninka duniya ya za a ce ta faɗa cikin wani kogi a'a saboda a ganin ka gashi na ta faɗa bayan kogin na sai ka ce cikin kogin ma ta faɗa duk baki ɗaya wa illa in ba haka fa yi a azam min duniya rana ta fi duniya girma waje da inda ha sai ya samu a wajen da take faɗuwa din nan inda al'ainu wajen kogin nan kauma wa'ansu mutane kafiri na kafirai kulna sai muka ce da shi kulna sai muka ce da shi ya zulkarnaini ya kai zulkarnaini bil ilhami ilhama aka ba saboda ba annabi bane bare ai mai wahayi imma an tu'azzib al-qauma imma dai ka azabtar da mutanen nan bil qatl ka kakkashe su wa imma an tattaki zabiyin husnan imma ka liki kyautaye a wajen su bil asr kariba ce su قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا kala sai zurkan ne yake amma man zalama amma wanda ya zalunci a cikin su bi shirki da tara Allah da wani fa sawfa nu'azibuhu da sannu zamu azabtar da shi aina qatluhu zamu kashe shi ma'ana wanda muka kira zuwa ga Allah yake karban kiran mu shikenan wannan wato muna da hanya akan su zamu kashe shi kenan summa yuraddu ila rabbi sannan ya koma zuwa ubangijinsa fa yu'azibuhu ubangijinsa ya azabtar da shi fil akhirati a lahira azaban nukuran wato azaba mai tsanani
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن wa amma mana mana amma wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau falahu jazaul husna yana da lada wato kyakkyawa shine aljanna aljannatu za a bashi aljanna kenan وسنقول له min amrina yusra za mu gaya masa sauki a cikin lamarinmu in dai mumini ne aina amurhu za mu hore shi bima yasul alaihi da abin da zai sauki a gare shi ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا sitira sun mata ba a sababan sannan dai zu karneni ya bi wannan hanya da muka hore masa din nan nahawal mashriqi da ya gama da yamma kuma shikenan kuma sai ya kama hanya kuma ya gaba nahawal mashriqi wato wajen mahudar rana hatta iza balaga madali ash-shamsi har sai da ya je inda rana take fitowa ko mawdi'i tulu'iha wajen da rana take fitowa wajada tadlu wajadaha sai ya samu rana tadlu tana bullowa ala qaumin abu sa mutane wa humuz zanju sune da ya barbar dinnan ko lam naja allahu min duniha sitira ba mu sanya musu wata sitira ba wani abu da zai kare musu zafin rana dinnan ba su da wani gini ba su san ma gini ba da zai kare musu zafin rana ba su da kaya a jikinsu ma da zai kare musu zafin rana kawai gashi na haikuwa uwarsu haka suke sai dai in rana za ta fito duk su shiga rani su shiga rami sai ta gama fitowa ta yi sama kuma shikenan sannan su fito su ci gaba da harkokinsu sitiran ba mu sa musu wani abu mai sitira ba min libasin na kaya ne wala sakafin ko na ribi ba mu sa musu wannan ba kazalik yanda al'amur kama kulla lamarin yanda ka ji din nan haka yake na kiskar zulkan ne din nan yanda muka gaya maka ya rasulallah wa qad hadina bima ladayhi kubura mun kewaye da duk abin da yake wajen zulkarnain labari ba mu duk mun san yanda yake ciki in ji uba ya Allahu akbar Allah ma ai kai ka halicce shi duk abin da yake wajen zulkarnain mun sani min al asasi na daga kayayyakin da yake tafiya da su kayayyakin yaki kayayyakin sana'a kayayyakin rindina abincin rindina da kome da yake tafiya da shi wal jindi da rindina ta sa duk mun san wa'annan ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد, وجد من دونهما قوما لا يكادون yabqahuna qawla bayan ya gama da gabas kuma di ya tattake gabas kuma su mata ba a sababan sana ya kuma bin hanya hatta idza balaga baina suddaini sai da yaje tsakanin wato duwatsu guda biyu sakarataini duwatsu ne guda biyu jabalani duwatsu guda biyu bimin kadi biladu turki karshen wato kasashen turkiya turku ko sai da yaje wannan karshe sadduhuma sadda kuma zulkarnaini zulkarnaini ne ya wato toshe su saboda ta nan ya jujo ma juju suke shigowa waje da min dunihima ya samu kusa da wa'annan duwatsu kauman mutane la ya kadu na yafqahuna qawlan ba su kushe ba suna fahimtar magana ko ana fahimtar magana su saboda wuyar yaran su da kuma nauyin yaran su kila duk magana da ya da su dan tarjama ne yake fassara masa kila kuma yana daga cikin karamar zulkarnaini duk kasashen nan da ya shiga duk yaran da ya je zai ji mai suke cewa zai ji yaran su wannan kuma karama ce gare shi to sai da yanzu saboda nauyin maganar su da nauyin yaran su qalu قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك سرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا qalu sai wa'annan wato kabilu suka ce da shi ya zulkarnaini ya kai zulkarnaini inna ya juju wa majuju cewa ya juju wa majuju kabila tayi kabiloli ne guda biyu a ajamiyani wato bai bayi da ba laraba ba mufsiduna fil ard masu barna ne akan kasa bin nahabi da sata wal bagayi da zalunci inda kuruji ma in suka fito wa'annan mutane in suka fito suna halaka mu suna halaka komai su halaka noman mu su halaka dabbobin mu mu ma sai dai mu gudu su halaka mu to wa'annan mutane ba ga su da yawa wayannan mutane in ba a toshe hanyar da suke fitowa ba ba za su hana ma mutanen kan duniya ma zama yanzu zaman lafiya tunda Allah ya baka wannan karfi Allah ya baka wannan jama'a a toshe hanyar da suke fitowa musu duna bilal masu barna ne akan ƙasa mhm fa hal naj'al lak karja bana ba ma sanya ma lada ba min malin na dukiya ala an taj'ala bainana wa bainahum sudda kai mana katanga wajen tsari shamaki kai mana shamaki tsakaninmu da su fala yasluna ilaina ba za su ƙara zuwa wa inda muke ba قال ما مكني فيه ربي fayir sai zulkarnin ya ce abinda ubangiji ya bani abinda ubangiji ya sarauta ni na daga mulki na da dukiyar da Allah ya bani da wannan rindina da waɗannan sana'o'i da Allah ya bani kairu shi ya fi min karjikun daga wato ladan da za ku bani bana neman komai a wajen ku kenan فأعينوني بقوتي لن- na ji نجعل بينكم وبينهم ردما fa'iluni bi quwwati amma yanzu abin da nake nema a wajen ku dai ku taimake ni da karfin jikinku yanzu ku zama yan aiki na kawai abin da nake amma zancen lada ko zancen kuɗi wannan din na kuce wannan amma yanzu kuma ku zama yan aiki ku kuce so a yi muku wannan zan muku to fa'iluni bi quwwati ku taimake ni da karfi lima adlubu abin da nake ga abin da nake neman sa huwa qawiyyun duk mai karfi ya zo ya zama dan aiki walakin nan insana wannan magana ta nuna dan adam la yastagani ba zai bukata ba zai wadatu ba anil muawanati ga taimako ga mai taimako komai kudin ga komai mulkin ko dole dai ka zama kana da masu taimaka ma cikin abubuwa duk ga baki daya tunda yanzu komai kudin ka komai ka ai ba za ka je ka kwashe masan gidanka da kanka ba dole dai wanda zai taimaka ma ba za ka yi gini da kanka ba ba za ka yi kaza da kanka ba to dole kana neman mai mai taimaka ma ma'a gairihi tare da waninsa talaba minhu zulkarnain ya nema daga wayannan jama'a an yi inu su taimake shi bi kuwatin da karfin su bi jiddin da kokari da wajihadin da kokari dai a ja'al bainakum wa bainahum radma in dai kuka tambaye kuka taimake ni da karfin ku to zan sanya tsakanin ku da su zan sanya radman hajizan wato shamaki hasinan mai karfi zan sanya muku katanga mai karfi wa'anda ba za su iya shigowa inda kuke ba آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين كان انفصول to qur'ani haka yake yanyanke saboda fasaharsa haka yake yanyanke magana yana jona ta kuma kaga ta bada ma'ana amma tsakanin wannan kala da wannan kala kaga magana ce sosai yanzu ya ce ku taimaka min da masu ƙarfi kaman masu ƙarfin an taso su yan aiki duk ga su nan an zo za su fara aiki ce to abin da nake so atini zubar alhadidi ku je ku zo min da bulalluka na na ƙarfe duwatsu wanda ƙarfe yake cikinsu ƙarafuna yanzu a je a zo min da ƙarfuna haka aka dinga zuwa min da ƙarfuna ko ma a- a samo duwatsun a tace ƙarfen da yake a shi ma ƙarfe tace shi ake a tace ƙarfuna har a yi bulalluka na ƙarfe haka duk aka yi ma bulalluka na ƙarfe ƙarfe ne kawai tsaba ƙarfe ne atuni zubar alhadidi ku zo min da yankukuka na gutsatsaru na ƙarfe wato abu ne kamar bulalluka wanda kadar ahjar masu girman duwatsu ai allati yubna biha wanda ake gini da ita shine bulalluka na ƙarfe ko ku je ku zo min da ita kuma sannan ya nuna ga hikima dama duk yan aiki suna tare da shi aka nuna yadda irin in za a yi kankare dole sai an yi ga abu katakwaye an sa su an ɗaɗɗaure an sa rodudduka a ciki yadda in aka zuba simintin yadda zai iya zama to kafin a sa wa'annan filalluka na ƙarfe sai da aka yi yadda- yadda za a jera su amma sai da aka sa gar wato itatuwan wuta da gawayyuka na wuta takol din nan kamar zuwa su ne amma shi ma takol ne na wuta sai da aka sa sannan aka jajjera waɗannan bulalluka na ƙarfe a kansu sannan aka yi kuma wata hikima ta sana'a na ziga-zigi abu da zai dinga ba wa wajen iska wanda wutan nan za ta kama nan da nan nan da nan a dinga zuga har waɗannan ƙarfuna duk su zama wuta duka baki ɗaya to duk abin da ya shirya kenan atuni zubar alhadidi ku zo min wato da gutsatsar wato na ƙarafuna aka zo da su atuni zubar alhadidi ku zo min da qin'atu wato yankunkuna na ƙarafuna fa a tau biya sai suka zo mar da shi fata ala baina saddaini sai ya sa tsakanin duwatsu guda biyu din nan hatta mala'ahu har sai da ya cika shi da bulalluka na karfe din nan wa atabil hadab sannan aka zo da itatuwa wal fahami da gawayi sannan aka zo da abin wato busawa hatta idza sawa baina sadafain har yayin da ya jera su ya jera waɗannan bulallaka har sai da suka rufe waɗannan duwatsun gaba ɗaya tun daga ƙasa har sai da suka je sama gashi nan ya jera su kalan fuku ya ce to shi kenan maza a yi ziga zigi a ta busawa aka dinga hura wutan nan aka din har sai da wannan katangar ta zama wuta ga baki ɗaya wa'annan ƙarafuna sai da suka zama wuta ga baki ɗaya kalan fuku yace a ta busawa a ta jin ziga zigi a ta ziga zigi hatta idza sawa baina sadafai tsakanin wa'annan duwatsu guda biyu da wa'annan bulalluka wato na ƙarafuna din nan kalan fuku sai zurkarin ne ce to ku ku yi ziga zigi adramahu naru sai ya hura ma wuta wa kalan fuku yace ku busa fasaru yan fuku na suka zamanto suna yin ziga zigi حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه إسرا hatta idza ja'alahu naran har sai da ya sanya alhadida wannan bakin karfe din nan bulallukan nan na bakin karfe har sai da suka zama wuta gabaki da duk gashi nan su ma sun zama garwashin duk gaba daya naran suka zama wuta ai kan nari kaman wuta hatta sarar hadidu har sai da bakin karfen nan kullan duk gaba daya ya zama wuta kala sai zulkarnan ya ce atuni kidiran to aje a zo min da tagulla kuma aje a zo da tagulla duk gabaki daya aka je aka zo da tagulla aka dinga zuba ta akan wannan wuta ta bakin karfe din nan kuma da an sa ta narke ta shiga ciki ta dinga narkewa tana shiga ciki ta dinga cikawa tun daga can ƙasa tun daga can ƙasa sai da kuma tagulla ta cika duk tsakanin bulan karfe tagulla ta shiga duk tsakanin bulan karfe har sai da ya cika katangar gabaki ɗaya sannan aka janye wato wuta aka daina zuga zuga biyu kuma shikenan ya sandare a haka ya zama abu daya karfe ne da tagulla katangar karfe ce da tagulla gashi nan ta zama abu daya ubriku alaihi kitaran zan zuba masa wato tagulla a dawo bil kitri sai suka zo masa da tagulla din nan fa afragahu ala alhadid ya zuba shi akan bakin karfe din nan wa huwa narun bakin karfen nan yana mai wuta fasara shay'an wahidan sai suka zama abu daya famasta'u an yazharuhu wa mastada'u lahu naqaba Shike nan yayin da ya gama wannan aiki ga katanga nan kuma mai tsaho mai fadi ta karfe da tagulla a ciki saboda santsinta bayan da za a yi ka iya hawa saboda saboda karfinta ta zama wannan irin karfe da ake yin gadoji da shi ta ta zama karfe mai karfi duka baki da saboda karfinta kuma bayan da za a yi ka iya fasa su ka iya huda shi fa- wato sai ya ce falam famasta tsawo an yazharu ko fa mas'ahu an yazharu zulkanan ne ta to shikenan ga katanga na yi muku ya jujo masu je ba za su taɓa iya hawa katangan nan ba fa mas'ahu an yazharu ba za su iya hawanta ba saboda santsinsa ba wani na'ura da za su zo su dinga kama da ita har su hau katangan nan ba za ta hau ba an yazharu su haushi ai ma kadaru an ya alu ba za su iya hawansa ba littifa'i saboda tsawonsa da santsinsa kuma wa matsa'u lahu na kaza ba za su iya huda shi ba ai ma kadaru hadama ba za su iya rusa shi ba qala hadha rahmatun min rabbi Kala Zulkarnaini sai Zulkarnaini ya ce, Haza ayi sattu wannan katanga din nan rahmatun min rabbi ni'ima ce daga Ubangiji na wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan sai za ja a wa'adu rabbi idan alkawarin Ubangiji ya zo bi kurujihin lokacin fitar su da alahu dakan Ubangiji ne zai rididdige wannan katanga kuma shi kenan sai Allah ya rusa ta In- inda ma arada Allah yayin da Ubangiji ya nufin kurujin fitar su bilailin da daddare dakka haza sadda sai Ubangiji ya rusa wannan katanga wa kana wa'adu rabbi alkawarin Ubangiji bi kurujihin da fitar su hakan gaskiya ne kila an ce kana zalika kila Allah ya rusa katanga kuma sun fita kana zalika wannan ya faru fi zaman bani abbas a zamanin bani abbas hijiran manzo Allah tana da shekara 500 karatu kila sun fito wata kusadda kuma sun rusa wannan katanga wabi zalika sabida haka dawwaku mulkal arab suka rinjaye mulkin laraba suka gama da mulkin laraba gaba daya a- a bagadaza su ne magoliyawa dinnan magoli dinnan jakistan da wane ne su ne magoliyawa dai magoliyawa ga tarihi na ana sai sai da suka ma- kusan mallaki duniya misra ce ta watsa su da falastin dinnan nan allah ya kawo suka watsa su a yakin aini jaluta da da aka yi eh, zahiri bibas da wane ne wannan sarkin shi ya karya su duk gabaki daya to amma sai da suka rusa bagadaza dutse dutse haka suka yi. nan suka gama da ƙarshen kalifan musulunci na bani abbas na, na, na bagadaza nan suka gama da shi to ababan tsoro ne Eh, hadisi ya faɗi kamar musu gaskiya ne shigar su ma abin tsoro ne hulunan su hular kwanan su da ƙahonhuna guda biyu haka suke hulunan kwanan su kayan yakin su daban makaman su laraba ba su da irin wa'annan makamai dawakan su duk irin wannan tarihin dokuna na laraba nan sai da ya zama dokunan magoliyawa sai da ya fi nasu saboda yadda suka iya gudu yadda suke da ƙarfi da abubuwa haka suka cinye asiya ƙarama din suka cinye asiya babba din haka suka faranyo middle east din duka ba ɗaya sai da suka karya mulkin laraba duka ba ɗaya to an tafi cewa su ne hakan ne abin da ya ya faru kuma wa'in suka ga cikin hadisan manzo Allah sun karfafa wannan kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wailul lil arabi kai can larabawa min sharrin qadir saraba ga wani sharri nan ya kusanto su futiha min radin ya juju wa ma juju qadar haza an bude katangar ya juju wa ma juju gwargwadon wannan maza Allah ya kewaye babban dan yatsarsa da wannan dan yatsa manuni maza Allah ya wannan kofa a zamanin sai ce an bude katangar gwargwadon haka to katangar nan ta ci gaba da buɗe ta ci gaba da buɗe har shekara ɗari biyar Allah ya sa ta rushe wa'annan magoliyawa suka shigo cikin ƙasashen duniya suka yi wa'annan barna Allahu alam Hmm? ko kuwa ba su bane su ma dai wa'ansu a- a bala'i ne da Allah ya jarrabi laraba da su Allahu alam to su- su ne ya zuzu faɗar fiha rajum ya zuzu wa ma zuzu kadari haza ويل العرب من شر قد اقترب فتاة ورجم يجوز وما يجوز بقدر هذا wannan ya zo a cikin hadisin da bukari ya fitar da shi daga Zainabu binti Jahashin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainabu binti Jahashin tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da tsira da aminta Allah tabbata a gare shi da kala alaiha yauma ya shigo mata wata rana fa an yana a tsorace sallallahu alaihi wasallama ya ya razana ya kulu manzo Allah yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi kaitan larabawa min sharri qadik taraba ga sharri nan ya kusanto wa larabawa futihar yau ma yau din nan an buɗe min radin ya juzo ma da katanga ya juzo ma juju misil haza misalin haka manzo Allah ya kewaye yatsunsa haka yace misalin haka wa halaka bi asbu ay manzo Allah ya kewaye yatsun nan nasa al ibhamu wallati taliha babban dan yatsa din nan da wannan manuniya din nan manzo Allah ya kewaye sa haka qalat zainab binti jahash sai matan manzo Allah Zainab ta ce da shi fa qultu sai nace ya rasulullahi tana so san yayin madarai ya ma'aikin Allah afanuhu liku wa fina salihuna yanzu za mu halaka ga bayin Allah a cikin mu ko ya ji ma jin sun fito ai ba kuma ya rasulullahi ga bayin Allah a cikin mu za mu halaka ga ba qala na'am manzo Allah ki za ku halaka ma idza kasura al-khubus idan farna kai yawa bayan Allah an ga girman su ne ina za a ba ga tunda ba a ga girman su ba shi ba su kare komai ba ko sun nemi su kare ma Allah ba zai yadda ba yadda kuka wulakanta su ba ku ga girman su wato aikin ma ba zai yiwu ba shikenan sai ya zo kuma ka ga ma barnan ma ta shafa da su halakan ma ta shafa da su sai su kuma sun samu lada wajen Allah sun yi shahada duk gaba ɗaya Bukhari ya fitar da wannan hadisi ya fitar da wannan hadisi to in an tafi akan wannan hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi aikizu aikizu zawatil hijali manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ta zura batil hijali ku tashi mata masu munduwoyi a kafa su irin sarka da mata suke sawa a kafa amma da sarka ce mai kauri da ake cewa munduwa awarwaro na hannu sarka da aka sa a hannu ana ce mata awarwaro na ɗan yatsa a ce man zobe na kafa kuma a ce man munduwa haka tsofaffi na da za ka ga suna da shi wani na azurfa wani na zinare kaza kaza ka gata to zalla na ta tashi da ma'abota mun zuwoyi ma'ana mata ku tashi rabbatul kuduru ma'abota labulaye yau bala'i fa gashi nan ya taso wa larabawa ga katanga ya jujo ma da an bude ta fa haza wannan sababu zawali mulkin arabi shine sababin tafiyar mulkin laraba to yanzu idan muka dubo nan hadisai da wannan magana sai muga ya jujo ma jujo kamar ba matsalar mu bace abu ne na laraba to amma ko mu mabiyansu ne addini muna son manzalla ce a so su dan abu uku dan addinin mu balarabe ne shi kansa balarabe ne qur'anin mu balarabe ne kuma yau dai da an gan su ake ganin addini to kuma yanzu in ka duba abin da ake ciki yanzu ai duk wannan duk zai fassara ma irin wannan bala yau bala'i gashi nan duk a cikin sa yake karewa duk da dai karkashin bala'in mu ma yakan taho mana wanda suka yi suka karbo abin wajen larabawan ko suka yi kaza kaza karkashin gashi nan yakan taho kasashen amma yanzu za ga yan kistin nan yan waye da'ish waye ga su nan duk gaba barbashin ne ga su nan ya zo mu ma kasashen mu yan boko haram da su wane ne ko duk dai barbashin wa'annan abubuwa ne duk gaba gida to ashe ko da dai larabawan za su zo ma'ana za su bangaro wa duniya duk gaba gida to kuma an kallo na wani hadisin ma sun kewaye duniya kaf sai sun shanye ruwanta kaf sai sun cinye abincicikanta kaf sai sun shanye wa'anda za su zo su fara shanye ɗabariya tekun ɗabariya wa'ansu daga cikin zo su ba an ce nan wajen teku bane a ce ai nawa inda suka fara fitowa su suka shanye shi aka za su dinga yi to wannan su ne sababin zawalin mulkin arabi wato gushewar mulkin laraba to kuma in ka lura yanzu ma dai duk farga su nan dai haura yaƙi ake kai laraba duk wani yaƙi da kake ganin yanzu ake yi laraba ake haƙo su din kansu saboda rashin hankali da rashin waye su din kansu a haɗa su yaƙi su a tsakanin su su bubbuge kansu su bubbuge ɗan ragowar tasun ma kuma duk dai ga ƙabilu nan kala kala farisawan da turawan da waye duk dai wannan makamai da ake duk dai na waye su din dai ake ta hako duka baki ɗaya duka ba ɗaya ko to kila lokacin ya zuwa majin zaɓe musu kai za a yi musu rujugu to kuma yanzu me aka rage me ba a yi musu ba me ba a yi musu ba kila kuma zai zo fa haza sababu zawab mulkin arab to fitowar su shine sababin tafiyar mulkin laraba kila fitowar magol din nan wa ya juju wa ma juju shi rabbillahi yake cewa ya juju wa ma juju din nan qabailun min turki qabilun turku ne wani abu ne na turkawa wa qabailun min sini da tanawa dinnan wa qaba'ilin min rosiya da wa'ansu daga cikin kabilun kasashen ros wa'annan da duk su ne china rasha turkiya ai ragowar sun nema suka zauna a wannan waje da ake cewa ma'anar turku ragowa taraka wai ragowar mutanen taraka ragowar mutanen da shi zulkarnaini ya bari su sun riga sun shigo gari an riga an yi wannan katanga su suka zama ake ce musu ga ragowa nan ga shi aka ce turku amma suka zama turkiya duka baki da duk da al- turkiya dai galibin sun musulunta ta zama ma kasan musulunci ce yau babba a duniya duk gaba gida amma ai su ma su tana nan an yi a toraki ma wane ne wanda ya hana su kiran sallah da ma ai larabci a kasar da wane ne wanda ya ce kasar ma sai dai ta zama turai duka shi na har yau wanda wannan afirka yake bi din nan ko a toraki duk gaba gida to da da da turku din nan duk gaba gida tilkal qaba'il wa'annan qabilu allazi yazharu fil ayati wanda yake bayyana a aya Allah ya tuja wa matuja ya tuja wa tuju minhum daga cikin su ne dan nan zurkan nan ya ta kai da kawowa a nan mutanen suke in kuma ba su ba to suna ina a koya suke sai dai Allah ya kawo lokacin sannan Allah ya bayyana su aljanu ne kaza kaza in kuma ba haka ba to dai waɗannan jama'ar wajen da shi nan zurkan nan ya ta kai da kawowa wanda a cikin ayoyi dai shi suke nunawa wa'annan nan ake ta kai da kawa kuma lazina talabu da walatul arab arabi kuma a tarihance ma wa'annan su suka kwace wa laraba mulkin su rasha ita ta fara kwace wa laraba mulki ka bayan ta kwace mongoli din china su suka fara kwace wa laraba mulki shine magoli wa'annan magolawa din su suka suka cinye kasashen laraba sai da Allah ya sa aka watsa su a Palestine ainihin jaluta misira ta haɗu da falastin ta watsa su sannan laraba suka ɗan numfasa kaɗan ana nan ana nan ana nan ana nan turkiya ita kuma ta numfaso sai da ta cinye larabawa kasashen musulunci kaf sai da turkiya ta cinye su shekara ɗari takwas ɗari takwas ake ce mata daula usmaniya daula usmaniya sannan kuma rasha ta yi ƙarfi ita kuma ta taso ita ma kuma ta dinga cinye inda suka ci ya zamanto kusan su afghanistan zuwa ne ne duk karkashin rasha sai da ta faɗaɗa mulkinta ita kuma tarayyar soviet sai da ta faɗa sai da aka ce daga inda rana take fitowa har inda rana take faɗuwa mulkin rasha ne mulkin rasha ne ya zama musulmi ba su da abun yaki a wannan lokacin sai rasha duk wannan yakukuwa na afghanistan da aka yi da kaza kaza duk wannan ko turawan tarihi wannan fim na rambo da suke yi duk wannan tarihi suke nunawa ga ita kuma america a wannan lokaci ta take taimakon laraba take taimakon musulmi akan a karya rasha a karya to har aka zo aka yi yakin ruwan sanyi wannan harbil cold war da ake cewa yakin harbul barida wannan yakin ruwan sanyi da aka yi tarayyar soviet din ta rushe ta rushe duk gaba waye zai kuma dan da ke larabawan american ce kuma rashan ce rasha dai yanzu ɗan ɗan wani abu ne kaɗan amma har yau dai gasta kuma dawowa ga sanan a syria ana ta abu da ita duk da baki da a'a farisawa ne iran din ne za su kuma farisa su za su kuma fito allah fa'alan kuma ga shi nan dai haka wannan kisoshin abu ne dai in ka lura da wannan kissa yaƙi ne tun daga farkon duniya ga shi nan allah yake labarinsa kuma haka za ta tashin duniya kuma duk a wannan waje zai ta gurzawa zai ta gurza bai hana ya tsalle ya tafi wani waje ba to humul ladina salabu dawlat al arab arab su turkawa dinnan su suka kwace daular laraba bayan tana din bayan magoli bayan magolawa turkawa kuma suka suka kwace ta sabi'u mi'ata sanati shekara 700 har sai da aka tsara ma ya zama 800 sai zamanin wato kuma rashi sai ta karya su ita kuma tarayyar soviet ke karfi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utruku turka ku kyale turkawa ba ma tara ku ku muddin sun kyale ku dan bala'i ne nan ma'ana yana ga laraba ka ku tsokano turkawa ba muddin sun kyale ku kyale su fa innal ladhi yatlubu ummati dawlataha wanda zai kwace wa al'umma ta wato mulkin ta banu kantura ba turke ne mutumin turkiya ne banu kantura a shi zai zo ya kwace wannan kenan ba yanzu a wannan ga gani bala'in yanzu daga nan zai bullo daga nan wajen turkiya din su ne kila kuma za su yi wani bore su yi wani waye su zo su karere rasha din su kare in ka lura da duk labaran da ake da duk abin da ga an kama hanya an kama hanya da Erdogan din da mai fuskar katako din da suke ce ma shugaban rasha Putin Putin yawa su kuma sun haɗe sun haɗe kai shi kuma da wannan na White House da kuma waɗansu daga cikin larabawan sun haɗe kai shi da Putin da Iran da Erdogan din su kuma sun haɗe kai su kuma larabawan da America da wasu kuma sun haɗe kai haka za ga dai ana ta yin abubuwa in ka lura to manzo Allah sallallahu alaihi wannan da yake abubuwa ne na gaibu sai wanda Allah ya haskawa sai kuma wanda yake da basira kwarai shi zai iya ganewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ul habashata ku kyale mutanen habasha ku kyale bakaken fata din nan su ma habashawa din nan bala'i ne ku kyale su mata mata uku muddin sun kyale ku wata rukuturka ku kyale turka mata rahukum saboda ya zo a ƙarshen duniya ma zu su bai kata ai mutumin habashan ne zuciwar kasan ma mutumin eritrea ne zai zo ya rushe ka'aban ma dutse dutse haka zai rusa ta kuma manzo Allah shi ba za a ƙara gina ta ba daga wannan amma an ce wannan ba zai faru ba sai ƙarshen duniya Allah ya turo wata iska duk ta kashe muminan gabaki daya ya zama ba muni sai fasikai wanda ba mai cewa Allah Allah kuma shikenan to sai Allah ya taso ma mutum daga ƙasar da mutum mai giwa dinnan Abraha ta ya tafi ya je rusa ka'abar har yau labarin yana nan a wajensu su aburhata din nan daga habasha din nan ya tafi ya tsallaka red sea din nan ya tsallaka teku ya tafi ya je ya rushe ka'aba Allah ya rusa shi alam tara kaifa ala rabbika bi ashabil fil kanana to haka kuma karshen zamani ko zuriya aburhatan ne kowa ya zuso wai kata yana nan shi ma dai mutumin eritrea ne mutumin habasha ne shi zai je ya fasa ka'abar ya yi mata bulo bulo in kakana ya kasa to ni ni ga na yi da yake karshen duniya ne an gama ibadan ma dama ba abin da za a yi duk masu ibadan Allah ya ɗauke su shi ke sai Allah ya kyale shi ba sai an turo man wata ɗairan ababi na bai zo ya abubuwa abubuwa ne da kaza kaza mutum ya yi imani ya bi Allah ya kama abu ya roki Allah lafiya Allah ya sama ya yi abin da ya iya Allah ya tafi da shi kafin duk waɗannan bala'ai su zo bala'ai dai ga sunan dai kullum suna faruwa kamar kun kogi so
وتركنا بعدهم يومئذ ya mutu fi ba'al ubangiji yake cewa wa tarakana ba'dahum muka bar ba'alin jama'a yawma idzin a ranar nan ranar da za a fasa katangan nan ya tuju wa mazul ta zo to kuma yanda ka san haka za ka ga muna cuɗanya jama'a jama'a tana shiga cikin jama'a ya mutu fi ba'azin suna wato cuɗanya kuma da ba'azi ai yattalidu ba'azun bi ba'azin ba'alin jama'a yana cuɗanya da ba'azi duka suratin saboda yawan mutanen duniya a wannan lokaci wani fika bi suri Fika-
fa jama'anahum jama'a wani suka fi suru kuma ana cikin wannan bala'i shikenan kuma sai ai busar kaho kuma busan mutuwa duk gaba ki daya sai ai busar kaho fa yati ba da zalika yawmal qiyamah sai ranar tashin kiyama ta zo bayan abubuwa ne wajen guda goma bayan ya dujo ma dujin sun fito dujal ya fito mahadi ya fito annabi isa ya fito dabba ta fito rana ta ta dawo ta fito daga yamma abubuwa ga sunan duniya ta cika da hayaki duniya za ta cika da hayaki suratul dukani ga ta nan sura ce guda a cikin ayar qur'ani duniya ta cika da hayaki kila carbon din nan ka- carbon dioxide din nan shi zai cika duniya kuma oxygen din ya mutu ma'ana mutan duniya da za su mutu kenan kila kuma masu ilimin tauraron suna cewa ga hayakin nan yana nan ya taho daga sama yana nan shekara miliyoyi yana nan yana tafiya ya kusa isowa duniya din ba zai fi ɗan shekara miliyoyi ɗan nan kaɗan ba zai zo jiya cike duniya kila kuma ga nan suna ce a wani tauraro ne ya yi girman duniyan gashi na ya ya yiwo saita duniya ba zai iya kaucewa ba zuwa zai karo da duniya in ya yi zai iya kwashe gunduma guda kamar ya kwashe afirka gaba ɗaya ko ya kwashe amerika gaba ɗaya ko ya kwashe kuma ga har wa'in suka dinga cewa ma ranar sha biyar ga wannan watan ne da ya na azumin nan za a yi haka in kana duba duk wannan google din nan naka duk za ka dinga ganin wa'annan abubuwa bare laraba da ba su da aikin yi da duk gabaki da yawa ga sha biyar din nan ta shige wani suna a ba sha biyar ba ne ishirin da bakwai ne na wata ita ma 27 haka za su zo su shige dan me muna da agogo akwai masu zikiri akwai masu zikiri wai na su manzo Allah ya ajiye agogo duniya ba ta shi ba sai ba ma cewa Allah Allah Allah to da ba masu zikiri din nan duk za a yi shiru to za ta iya yiwa to kuma wannan din ma Allah mai iko ne kuma awa ɗaya ma duk alfe bakin su ma kuma su yi shiru din kada mutum ya ya shagala duk gaba kida kada mutum ya gigice kuma na tsoro kuma ya shagala duk dai waɗannan abubuwa da ake za su Allah ne iko ne ya yi su a sashi da ko kaza kaza duk duk duka baki da to ka gani to sai ga mutane wato suna suna cuɗanya da juna saboda yawan su wa arab wa nufika fi suri sai a yi busar ƙaho kuma shikenan busar tashin kiyama kenan fa jama'ana hun jama'a sai mu tara sai mu haɗa su da yawmal kiyamatu ranar tashin kiyama haɗawa fi makanin wahidin a guri guda ɗaya وأردنا جهنم يومئذ للكافرين arda أردا sai mu gangarar da jahannama ai karrabnaha sai mu kuso da jahannama yau izin a wannan rana zikefin nan kafirai arda wato gangararwa ga ta kusa da su wato a ranar wannan haduwa الل- الذين كانت أعينهم في جلاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا sam'a suwaye kafirai din nan su ne waɗanda idan dinan su ta rufe wato aka sa marfi a idan dinan su an zikiri ga wato an bato na shine qur'ani amma suka makance da gangan shine sulu alaihim yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta musu ko mai karanta musu yake karanta musu fala yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba to nan ma shikenan ya rufe idan dinan su amma za su ga azaba alherin ya ba su gani ba wa kanu la yastati'una sam'a suka zama kuma ba sa iya jin wato karatun nan la yaqdiruna an yasma'u ba su iyawa su ji minan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء a fasiban lazina kafaru yanzu kafirai sun zaci an yadda ki zo ibadi sa riki bayina mala'ikati mala'ikuna wa isa da annabi isa wa uzairu da annabi uzairu su rike su min duniya auliya a koma bayana wato iyayen giji su ce 'ya'yana ne ko kaza kaza ai zannu yanzu kafirai sun zaci idan taka zo idan suka rike wa'annan layi ku zubu ni wannan ba zai fusatar da ni ba wala wa akiba alaihi ba zan yi musu hukuma akai ba ai zan yi musu hukuma akan wannan aiki da suka yi إنا أعتدنا جهنم
للكافرين للكافرين نزلا نزلا inna mu ne kalma rabbaniya muka tanaci jahannama to mun tanaci jahannama likafina kafirai wa'anda suka riki isa din nan da uzairu din nan da wani allah din nan duk mun tanadar musu wato wuta ita ce wajen saukar su wajen zama قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ya musu bana ba ku labari ba da wa'anda suka tabe wajen aikin su الذين دل سعيهم في في الحياة الدنيا وهم يحسبون annahum yuhsinuna sun'a allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda aikin su ya baci a cikin rayuwarsu ta duniya ba dala amalun aikin su ya baci wum yasuna amma suna zato ya zununa suna zato annahum yuhsinuna sun'a wai su masu kyakkyawan aiki ne kuma suna jiran lada ma أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبدت أعمالهم to amma wa'annan mutane ga ubangiji ya faɗi wani abu allazina dalla sa'yuhum sune mutanen da aikin su ya ɓaci fil hayatid dunya a rayuwar duniya wahum yahsibuna amma suna da to annahu yusununa suna suna aiki mai kyau wannan wani zai iya zagin wani da wannan yace kana ta ibada amma kana so ka santa mai kyau ne amma banza ne ba mai kyau bane a'a Allah ya faɗi ko su waye ga suna a gaba ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim su suka kafirce da ayoyin ubangijinsu dalilan shiryawa zuwa tauhidin Allah su kafirce da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ko dalilan da suke shiryawa zuwa kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa liqa'ihi da haduwa da shi فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا in kuma za a ce masu aiki alheri ne amma suna da kan wato kyakkyawan aiki suke a ai su ba sai ba su yarda da lahira ba sun yarda da lahira sun yarda da tashin kiyama kaga ba sa daga cikin wannan aya kenan ba da su ake ba wanda bai yarda da lahira ba bai yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba to shine duk aikin da ya na alheri ya zama banza da za ka yi wa magana a- irin wannan aya ta sauka tsakanin rikici da aka yi da sayyidina Abbas da sayyidina Ali Abbas yake cewa da sayyidina Ali ni abin da yake haɗa ni da ku sai ku ta faɗa sharrin mu amma ba ku ta faɗa alherin mu ba sayyidina Ali ya ce baba wannan alheri ne da ku ce mu muke shayar da alhazai fa mu muke gyara ka'aba fa mu ne kaza kaza kaza sai aya ta sauka a ja'altu siqayatal hajj wa imaratul masjid harami kaman amana billahi wal dan wannan abubuwan da kuke na gyara ka'aba da shayar da zanga yayi wanda kaman wanda ya imani ai wannan sun muku aiki in aka hada da imani amma an ba imani kai wa yansu gilan nika ko kai wa aiki duk gaba ki daya su za ka wanda ba su da imanin ma kafiran da aiki nan na alheri suna ta yi a kula da marayu a kula da mata a kula da kaza kaza kaza kaza wannan ba shi da wani amfani a wajen sa alahira amma zai musu amfani a duniya za su ci gaba za su samu kuɗi za su samu lafiya za su shirya garuruwa za su iya shirya komai mai kyau amma iyakacin sana iyakacin sana to mu da zai mana amfani a lahiran kuma ba mu da wannan irin shirye-shirye za a gan mu a watse a shan wuya a talauce a kaza kaza kaza a ci duka dai ana sai da ba iya shirya ba iya alheri ba an dai imani da Allah da manzo Allah da ran lahira to za a janna da can a kuma ba iya yin alherai da shirya abubuwa anan ba to a sha wuya anan su kuma ba su yi imani da na tantin ba babu wancan a ta amma kuma sun iya gyara nan to sa ji daɗi anan ina ma a ce musulmin su haɗa biyu a gyara nan din ga kuma daɗi a can ina ma su yanda suke gyara nan a ce kuma sun gyara lahira kuma su ma can su ma kuma da sun haɗa su guda biyu duk gaba ki daya to ulaika allazina fa habidat a'mal fala nuqim lahum yawm al-qiyamati wazna ranar tashin kiyama ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ba su da wani nauyi da za mu auna su a ciki ai la yajzuna waznan ba su samu ma'auni ba li'anna sikila domin nauyi tilmiza na a cikin ma'auni la ya ci baya zuwa illa min alkhairi sai na daga alheri shi sabanin ma'aunin lahira da na duniya shi na duniya in ka sa abu mai nauyi a ciki sai skeli ya kasa shi kuma na lahira in abu mai nauyin aka sa a ciki sai ya sama kowa ya gani sai da wai ranar adalci ce ranar dama ma'anar lahira kenan ranar adalci in aka sa abu mai nauyi to su gaba ba su da wani ma'auni saboda ba su da wani abu mai nauyi na alkhairi sai na zunubi gashi nan wannan a tafiye yake abu ai la yajiduna wazna li anna sikila fil mizan domin nauyi a ma'auni la yati illa min alkhairi zai zuwa sai ta wajen alheri amma sharru amma sharri fa la yuqlaqu Allahu lahu wazna Allah ba zai haifa wato halittar man ma'auni ba wani zalika ya kuru rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzo Allah ta ko kuma ba ma'aunin kaya ake nufi ba a'a su yan adam din su ƴan kafiran banzaye ne a wajen Allah ko kallon su Allah ba zai bai auna su ba su kai ma daraja ma auna su ba saboda ba su da wani alheri ma da za a auna su dama mutum wata ruwa ma mutum din za a dora a ma'aunin a auna to wani zalika in an tafi a wannan to hadisi ya karfafa wannan wani zalika ya kulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaja'u birrajuli za a zo da mutum at-tawilu dogo al-aridu mai fadi ne kauri al'akulu mai ci a sharubu mai yawan sha ƙato gashi fayuzanu sai a auna shi na tashin kyama fala ya zuni inda Allah janaha ba ugatin ko fukafukin sauro ba zai auna ba fukafukin sauro ma ya fi shi nauyi a lahira sai da wani da wani alheri amma dai ga ci nan ga kiba nan ga kaza kaza kaza kaza to wannan ba wai zaki mai kiba bane mumini musulmi da kaza to kuma aka samu ga kiba ga imani ga abu ai shi kenan kuma bi ta samu amma ai ta gina jiki ba gina lamarin Allah wannan banza ne ko fuka bikin sauro mutum bai auna ba
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا wannan ke wa'annan sakamakon su wato ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda kafircin su wattakazu ayati suka riki kuma ayoyi na wa rusuli da ma'aikana huzu'an wajen izgili ai mahzu'an bihin abin izgili da su innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu kaga wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aika aiki mai kyau Allahumma ja'alna minhu Allah ka samu daga cikin su kanan lahum ya zama a gare su fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah lokacin da suke aikin nan ma ilimin Allah ya riga ya yan aljanna ne kuma bare kuma a je lahira gashi jannatul firdaus za su ga aljanna firdaus hiya a alal jinani ita ce mafi daukakan aljannatu قال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي da da aminci Allah tabbata a gare shi yace idza sa'altumullah idan za ku roki Allah fas'aluhu firdausa ku roki Allah aljanna firdausi hadisi ya zo daga Abi Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah yayi sallah yayi azumin Ramadana zai shiga aljanna to amma fa aljanna hawa hawa ce idan za ku roƙi Allah ku roƙi aljanna ku roƙi Allah aljanna firdaus ita ce mafi kololuwan aljannatai
khalidina fiha la yabghuna anha wala kalidina fiha masu dawwama ne a cikin ita aljannan na ta firdausi Wa- wa- kali- wato kalidina fiha masu dawwama ne a cikin ta la yabguna an hali wala ba sa neman canji a cikin ta saboda abin da yake cikin ta قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا kullum ya rasulullah ga ya musu law kana al da teku din nan ma'uhu ai ruwan tekun ake nufi da ruwan tekun nan miladan zai zama tawada huwa ma yuktabu bihi tawada ita ce abin da ake rubutu da ita to da duk ruwan teku zai zama tawada li kalimati rabbi dan rubuta kalmomin ubangijinka addallatu mai shiryawa ala hukumi abu ala hikami abu hikimomin ubangiji wa adaibihi da mamakan ubangiji da an tuktaba biya a rubuta da shi ko kuwa addalatu mai shiryawa ala nafsiyatu abu wato sunayen ubangiji da sifofin ubangiji alƙa'imatu wadda take tsaye da zati da zatinsa abubuwan da ya tsaya da zatin ubangiji ga baki daya waya sihu kuma ya inganta a ce au yuradu ko ku abin da ake nufi ai ta rubuta kalimatul qur'ani yace kalmomin qur'ani ai ma'anonin qur'ani da ruwan teku duk zai zama tawada ai ta rubuta ma'anonin qur'ani ma'anar yanzu mu qur'ani iya iya fadinsa da iya girmansa amma sai kaga an yi tafsirinsa in za a yi tafsirin sai kaga an yi littattafai waɗanda sun ninka shi goma kuma duk ma'anarsa ake warwarewa in wani malamin ma ya zo ya yi sufuli da talatin suyuɗi ya yi sufuli talatin shi ya rage tafsir bil ma'asur ɗin ya zama sufuli shida in wani malamin ma ya zo ya yi sufuli ɗari ko kaza kaza mujin bil arabi ya yi sufuli ɗari uku na tafsiri ya zo suratul kahfi tun daga suratul baqara zuwa suratul kahfi sufuli ɗari uku sufuli ɗari uku an samu malamin da ya sufuli ɗari biyu dubu biyu na tafsirin Qur'ani yana nan a laburaren Bagadaza yana nan an lalata shi Allahu alam amma ka ce ma me aka rubuta a ciki amma duk ma'anonin Qur'ani ne da wani zai zo da ya kuma yin wani duk gaba gida to ai ta yi da ai ta tafsirin sa ai ta warware Qur'ani sai tekun nan ta kare ba a gama warware Qur'ani ba jin tsinkayen duniya su zama alƙalimuka duk su ƙare ba a gama rubutu ba amma kaga hikimar ubangiji kuma yar tawada yar kaɗan ta aran ma kuma sai ta rubuta ƙur'anin gaba ɗaya shi ƙur'anin gaba ɗaya ga yar tawada yar kwalba guda ɗaya nan ta rubuta shi amma ma'anoninsa ko teku ta zama tawada duk wannan ocean ocean da muke da duk zama tawada ba za su kare gama ma'anonin qur'ani duk gabaki ɗaya ba da qur'ani mu'jiza ce ta ubangiji gabaki ɗaya zahirin sa ne gashi nan eh, larabci ne da bakin abu amma batinin sa kuma tafiya ce ga malamai kowa iya karfin sa kowa iya fahimta fada kanan sanan shi ne za ka ga wa'annan tafsirai ba kullun tafsiri ake ba adadi ba karewa dan haka idan muka kula da wannan waje lalle malamai su ƙarfafa su ƙara haɗin iliminsu su ƙara faɗin ƙwaƙwalwarsu su fara ƙarfin ma'arifarsu da kaza za su ta zuwan mana da ilimi a cikin ƙwarar ta ebowa ba malami ya zama mai ɗan kucin ƙwaƙwalwa ba ɗan ƙaramin ƙwaƙwalwa ɗan ƙaramin ilimi an faɗa abu ya ce ba Allah ne ba daga Allah ba ne kaza kaza ƙago Allah kaza kaza Ƙur'anin duka baki ɗaya sahabbai sun ce da yawa da baibayin raƙumin mu ma an muka rasa shi Qur'ani muke zuwa muga inda yake mutanen da suke gano igiyar su ma a cikin Qur'ani ina za ka abu wai wani wai abubuwan dariya da ake faɗa wani ya ce komai yana cikin Qur'ani wai abin dariya ne amma kuma yana nuna girman Qur'ani da sai wani dan Sudan ya ce masa yanzu har Sudan Allah ya faɗe ta a cikin Qur'ani sai malam ya ce a ai kai ba wai ma su dan ba kai ka fita din kuma Allah ya faɗa kurtum sanasimuhu alal kurtum kai ai kurtum ma aka faɗa ma ga baki daya yau aka za a to li kalimatu rabbi ko kalmomin ubangiji la nafida al bahr da ce ku ta kare duk gaba daya fi kitabati har cikin wannan rubutun nata kaula an tanfada duna an tanfada kowa bayan ayoyin Urba- ubangiji su kare kafin ayoyin ubangiji su kare sai wannan tekun da aka zama da ita tawada ta kare kalimatu rabbi kalmar ubangijin walau ji ina bi misali da mun ƙara zuwa da wani tekun madadan mu ƙara zuba ruwan tawada din ana rubutu tawada ta kare sai a kuma zuwa da wata a zuba a ce duk waɗannan teku su kare mu ƙara kawo wata tekun ta tawada mu kuma zuba har ita ma din da ta kare kalmomin ubangiji ba su kare ba قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد قل انما انا بشر يا musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce aba asallahu bashar yanzu dan adam din Allah zai aiko duk mun yi wayannan karatuka wayannan kwanaki ko to tafi da kwakwalwar su a tafi da irin kwakwalwar su eh qul innama ana bashar eh ni dan adam ne adami dan adam ne mislukun irin ku amma yuha ilayya da ake mun wahayi mala'ika yake zuwa in ganshi da ido na kuru kuru ya mun wahayi kuma kuna ganin mala'ikan kuma ane muku wahayin a bar ma zancen mala'ika kuna ganin aljanu ma da idon ku dan anadin da in ka ga aljanu sai an zo an daure a nemo mai rukiya ana ta rukiya ana ta kai zaka dinga yi wa mai ganin mala'ika ya karɓi wahayi a wajensa gani gani sai ya kasa shi kansa aljannin in ya ga mala'ika sai an daure aljannin amma rukiya shi ma ya ga aljaninsa to kai zaka zo kane wa mai ganin mala'ika shi ni dan adam din ne dan adam din ne irin ku amma yuha ilayya an nemi wahayi ina da sila tsakanina da Ubangiji tabaraka wa ta'ala Ubangiji ya nemi wahayi wani wahayin ya aiko mala'ika wani wahayin ni da shi ya bani tabaraka wa ta'ala ya kira ni ma zuwa Isra'i ma in ga ayoyinsa manya hadisin Abdullahi bin Abbas ma in gan shi ma da idona na kuru-kuru duk gaba gida yanzu ko dai ni dan adam din ne mai kashi mai cin abinci nayi kama da ku irin ku ne mana ba irin ku bane duk gaba gida wannan aya ba kamar yadda nake so to ba gashi nan ba ma shi ma Qur'ani ya ce annabi ya ce inna ma ana basharu a'a saurari ka ji mana inna ma ana basharun mislu lalle dan adam ne ai dama ba wanda ya taba cewa annabi Muhammadu aljani ne ba za mu ba wa aljani wannan alheri ba ba ba wanda ya taba cewa mala'ika ne ba za mu ba mala'ika wannan alheri ba dan adam din ne amma wanda Allah ya zuba abubuwa a ciki in kuma mun zo wani kos wanda kai kuma baka san wannan kos din ba dan adam ne na hutiya ta Allah amma la hutiya ce anan ta Allah tabaraka wa ta'ala ba ba ni sau bane anan wajen ko hadaratu ne anan wajen to ina zaka iya da wannan abun mamaki hatta sauran addinatai hatta sauran waɗanda muke ganin lalatattu ne ma sun san wannan karatu amma mu ba bai san muna nan kanmu har yau a cikin tukunya kiristocin da suke ganin girman malaman nan nasu yanzu a ce fafaroma zai zo kaga irin tsarkake shi da suke yi da komai ɗan zamaninmu kaɗan kaɗan lokacin da aka ce fafaroma wancan kafin ya mutu zai je america zamanin clinton aka ce ai clinton an taɓa zargarsa ba wai an tabbatar ba an taɓa zargarsa ya yi amfani da wata 'yar aikin fadarsa kiristocin duniya tsalle suka dinga yi ba sai kafa baro mai je Amerika ba da kai je ya gaisa da kazani wanda aka ce an taba zargarsa wannan irin tsarkakken tsoho kadasatu baba hall ko hall ba ko kadasatu baba kar wannan tsarkakken tsoho ya je ya gaisa da wannan mutum da aka ce an taba ba wai ya an tabbatar ba zarginsa akai duk gaba gida to waɗanda suke da wannan imanin ga malaman su ma ina kuma a ce musu ga annabi isan ma shi da a tsanamu ne ma ita gaba da kai za ka ce zo shiga addinin da annabin addinin ma ba kowa bane ma a wajen annabi muhammadin ma ba kowa bane kawai kaza kai za ka ce zo shiga wannan ai ba zai yiwu ba to kudin na ma ana basharun mislukum lalle ni dan adam ne adami ne mislukum irin ku yuha ilayya amma da ake wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa ubangijin ku ubangiji na daya ai wanda aka yi min wahayin wahadaniya kadai ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta ilimin ta kafa hujjoji irin na malamai din sanin Allah bil burhanin kuma aka yi min wahayi sanin Allah ma bi shuhud wal muayanati duk manzo Allah shine asalin abin ma duk gabaki da waliye suka samu wannan a wajensa to فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا faman gane yanzu duk mai kaunar liƙa a rabbi ya haɗuwa da ubangijinsa bil ba'asi da tashin kiyama wanda za'i da sakamako fal ya amal amalan salihan to ya aikata aiki mai kyau shikenan sai ya haɗu da ubangijinsa a lahira ya saka masa sakamako ولا يشرك بعبادة ربه ahada kai ya tara a cikin wato ibadar ubangijinsa daya kai ya tarar da daya a cikin uban wato bautar ubangijinsa ya bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya abudullah ya bauta Allah wala yushrika bi shay'an kai ya tara Allah da wani ya ce ga Allah kuma ga wani Allah ina bauta wa wannan ina bauta wa wannan Allah to kai ya haka a ya bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi tauhidi har ya san la ilaha illallah fatiha salatul fatiha